أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da a wannan safiya ta lahadi 24 ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin da shida wannan rana ta daidai da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ta miladiya za mu tashi darasi na nawa kenan na uku a cikin karatu da muke yi na alfiyar su mun ce dama ne yanzu za mu rinka fara alfiya ne da safe ko? za mu tashi inda malam rahmatullahi alaihi ma mutum su yi ga matsala a wannan babin yau da za mu karanta a kan abin da yake da alaƙa da tadwinin hadis wato rubuta hadisi rubuta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin diwan wato a cikin littafi wannan matsala ce muhimmiya a wanda malamai sun yi rubutu a kansa imam al-khatib al-baghdadi ya rubuta littafi taqyid al-ilm wanda akan wannan ya rubuta littafin malamin musulunci na shek muhammad makar zahrani ya rubuta littafin ta tadwin al-hadith tadwin tadwin tadwin sunnah an-nabawiyya kuma yana ɗaya da cikin abin da wato kamar a tsarin karatu na jami'ar musulunci ta madina ake karantawa a matsayin sabbin guda to a wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake bincike a ilimin fala sannan yana da muhimmanci saboda a cikin sa ne masu yaƙi da addinin musulunci turawa waɗanda suke yaƙi da suna annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ƙoƙarin su jefa wato ciki ga waɗanda ba su da ilimi yawa shubuhat masu dama sun zo don haka sanin wanda yake da muhimmanci a sanin da yake da muhimmanci saboda sanin ka ne zai kawar da dukkan wani rikici da rashin fahimta da ta hanyar sa ake zuwa a jefa miyagun akidu a tafi sunar annabi sallallahu alaihi wasallam kafin mu fara ina ganin zan ɗan ɗan tambayoyi kaɗan daga darasin da ya wuce وعيد من التنهي عند إمام السيوطي والوقف بالحكم والوقف بالحكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد نعم عليكم السلام
wannan tsarin ko wannan mutum shi ne guda ne ne kowane yanki shi ya fi ganin ta a cikin maganganun da malaman hadisi su na rubuwa da hukumi a kan da yake na amfani da yanzu wanda da mutum su ne yasa a ba kai za ka amfani wani kuma waye ne ya amfani yasa wannan wasu zamantowa daidai da zai wato a rashin hukunci a kan isnadi a kan wani isnadi ko wani matsayi da cewa duk shi ya fi kowanne inganci shi ne ya fi ne ya sa ne da yi na
za ta yi wa abun malamai wannan cewa da duk na turuwa da hadisi a sami tsada a duba a gurin waɗannan wasu malaman da a iska da za su cewa waɗannan ruwa su ne wannan kuma za su yi cewa waɗannan a sami su ne zai kuma yana iya zama gaskiya kamar wannan a maganar gari da gari ko kuma maganar cutar a al'umma sun da suka rauta da su to wannan za a duba su da iska ne zai zama na wato cewa sifatul qabul wal rad sifofin da jiki ne ake karɓar rawi ko ake rasinsa suna kan suna kan bambam saboda hukunci ma a kan yana kan bambam daga rawi zuwa rawi daga imam zuwa imam daga mutanen gari zuwa mutanen wani gari alal misali mutanen madina sun fi sanin ruwatun madina sanin su da ruwatun iraq ke ce sanin su da ruwatun madina to da ka ba zai yi ka ce za ka samu isnadi guda ɗaya wanda za ka ci shi ne kowane inganci ba to amma duk da haka malamai sun yi bayani akan waɗansu a sami da cewa sun suka fi inganci ko ko mun ɗauki dogon lokaci a karatun da ya wuce muna karanta waɗannan saboda haka waye zai iya a kawo mana irin waɗannan a sami su na'am kare malik annabi an ibn umar ɗaya kenan na'am معمر عن همام عن ابي هريره عن حديث يكون اصح الاسانيد لو كان اليمن اصح اسانيد اهل اليمن اذا كيف تنجي والله نعم أها daga cikin wanda aka ce mutlaƙan ba muƙayyadi da rabu ba ko da sahabi na'am imam shafi'i da ahmad sai ba isnad ta kawo ba kawo isnad har zuwa ga sahabi wato waɗansu wanda suke yi ba kawo shi ne waɗansu suka tsara malik annabi annabi umar suka ce to a kan haka kuma aka ce ahmad an shafi'i an malik annabi annabi umar biki ne alaikum salam abu dinar an al'araj an abi hurairah na'am كما قال علي بن نعم ابن شهاب عن علي عن أبيه عن جده ابن شهاب عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن جده علي بن أبي طالب وأنا ما أنت إذا كنت أخاف الأسامي شوف آه نعم أها عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ويبا من ناسا أعجيب إيه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق كيف نفسك أجيب الوضع كاكم وكفت بابا القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق عن عائشة wannan yana da cikin waɗanda aka ce a kafin asali me fa'idar sanin waɗannan kafin asali duk da an shiga zai yi wa a hukunci a kan islami ɗaya da shi wasu wasu inganci ba amma ba da sun yi farkin su da su da sosai in an samu saɓani an yi sarbi wato yana da cikin hanyoyin da ake sarbi idan aka samu saɓani tsakanin hadisi da aka rito shi da ɗaya daga cikin waɗannan asahul asani shi kuma ɗaya hadisin da ya saba mata ba a cikin gashi da cewa yana daga cikin asahul asani ba wanda za a kaddamar shi ne wanda aka rito da asahul asani wannan shi ne fa'idar wannan wato ana amfani da shi wajen sarki to alhamdulillah sai to yanzu sai mu ci gaba daga matsala awwal jami'in hadisi wal asah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله مسألة أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر
نعم آمر وآمر آمر يروجن كتب هو الذي نعم آمرا wannan ya zo da amirun wannan ya zo da amirun dukkan biyu in kace amirun ya zo da sifa na ibn shihab in kuma ta zo da amiran ya zo a kan cewa hal ne na'am awwalu jami'il hadisi wal asar farkon wanda ya farkon wanda ya hada al hadith wato hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam wal asar da kuma al asar ne waɗanda aka wannan abu tafsiri tunda mun ce alhadis da ma'ana al'asar yana zuwa da ma'ana daya saboda haka abu ne littafi ba na ba yana nufin kai zuwa al'asar wanda aka rubuta daga wani annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine mubtada din awwal jami'ul hadith wal athar ibn shihab wannan shine khabar ibn shihab shine farkon wanda ya tara hadisai wal athar amiran lahu umar halin kasancewar shi ibn shihab umar ya nemi masa ya nemi masa umarni yana umarni lahu a gare shi wato ba da kansa yayi ba umarni aka ba shi wani ne umar sunan da ya ba shi wannan umarni umar sunan abdul aziz kada ka ɗauka umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab ba shi ne ba umar ibn al-khattab ya yi istihara wata ɗaya yana istihara kamar da hafiz ya kawo a cikin tafsirin da kan ya tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka tara alqur'ani amma sai bayan wata ɗaya su gudu ba saura su gudu ba wannan ya ce awwalu jami aljam'u shine ka tattara abin da yake a rarrabe jam'ul mutafarrid shine kuma ake cewa at-tajmid saboda abin da aka tattara a cikin littafi ana cewa littafin jami' ana ce littafin diwan saboda haka aljam'u wata dini ma'anar su ka sanya shi a matsayin aljami amma wato a matsayin a tattare a cikin littafi bai tara ba to wannan yana nufin cewar ba a rubuta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai lokacin da ya ibn shahab ne ibn shahab ne ya rasu yanzu ibn shahab ya rasu dari dari da ashirin da hudu dari da ashirin da hudu kuma duk da abdul aziz kuma ba dari da daya saboda ka kun ga kenan a ƙarshen ƙarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa kenan ake wannan umar tunda umar umar ibn abdul aziz ya kasance khalifa shekarar daga sittin da tara zuwa dari da daya saboda ka a wannan lokacin ne aka ya ba da wannan umarnin to amma wani yana nufin cewar ba a rubuta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba kafin haka baya nufin haka amma ba a jami su ba a matsayin a cikin littafi kafin wani amma kafin nan an rubuta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai rubutun da ake yi rubutu ake yi domin a hadda amma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo na أبو سعيد الخدري أسئل صحيح مسلم يقول لا تكتبوا عني غير القرآن فمن كتب عني غير القرآن فليمحه كذا قربوا وانا أبو دجاجرين أنباء القرآن هو اللي يربوا وانا أبو باء القرآن بين الشافعي ويقول اليوم أنا أريد أن يا شافعي wannan yana nufin wannan ba yana nufin hali ne kan a rubuta sunan annabi sallallahu alaihi wasallam dalili kuwa saboda an rubuta ma an yi rubutu na suna na sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen babu mutane na uktubu li abisha eh uktubu li abisha annabi sallallahu alaihi wasallam da yayin kudu ba na tadabbur tadabbur wada yake ku rubuta ma abisha mutum ne da yazo daga yana aha yana da take bayani cewa ba wani
عبد الله بن عمرو بن العاص إيه فإنه كان يكتب وكنت لا yake ba wanda ya fi ne hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai abin da yake da Abdullahi bin Amr bin al-As domin shi yana rubutu ni ba na rubutu yasa wata ran da mujahid ya zo wajen sa yana kwance a gida sai ya ga wata wata wani littafi wadan suka tafi a gaskashin su suka sai ya daga sai ya kwace sai ka kwace wannan da wajen nan sai ce wannan ita ce a cikin sadiqa abinda na rubuta daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai laysa bayni wa bainahu ahad ba wani tsakani na ne to da ka ta kasance ita ake gadon ta kuma yawancin hadisan da suke gani amr bin shu'aib an abihi an jaddi daga cikin ta ake farko ba ta ta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka dalika ko kwanan nan wanda suka zo karatun mu na muwatta mun karanta hada ma ta tabahu abubakar a umar kai yin fara'id sadaqa da kuma mun muke isara da cewa anas ya ruwaito na littafin rubutun sai dina abu bakar sahifar sai dina abu bakar fisfala da sahifar sai dina ali wadda ta shahara wadda a cikinta akwai shekarun shekarun jiya na raƙuman da ake bayarwa jiya da hukuncin da bayanin hukuncin cewa madina harami ce da haddin haramin madina وإذا الظهر كن بلا أبو من شهر أدام النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة أبي بكر صلى الله عليه رضي الله عنه في الفلقة الصحيفة الثالثة ثم صحيفة علي بن أبي طالب duk waɗanda an yi rubutun su ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ana rubuta hadisi dan haka menene ma'anar hadisin Abu Sa'id da yake kada a rubuta wani hadisi da ya gari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a rubuta hadisi me ma'anar wannan hadisi
نعم أحسن saboda a lokacin nan mutane ba su san farkon musulunci waɗansu ba za su bambam shi wasu sanin alƙur'ani da hadisan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana rubutawa kamar da ake rubuta alƙur'ani da waɗansu su hada sai su karanta hadisi kamar da sai su ɗauki alhadisi alƙur'ani kuma abin da ya sa sai na umar ya hanta ya ƙi yin shi na ga mutane sun ji sun mutu da sabbi sai suka laru'a suka mai da hankalin su a kai suka bar misalin Allah saboda abin da zai sa a ce a tsoron a shafi akwai kuma wani mutum shi ne da malamai suke wurin hadda to da kan fa mutane wajen hadda saboda larabawa sun kasance suna da hadda shi ka gane da rubuta za ka ji maganganu na malamai suna cewa bisa mustauda ulilmin qara'u bisa mustauda ulilmin qara'u game da aka rubuto gani ko yana cewa bisa mustauda bisa mustauda ulil al-qarafi sir da wato wurin ajiyar ilimi shine al-qarafi takarda takardu a ce a wani cikin takarda za ka ajiye ilimin ka to da ran takarda ta bata ba sai ba karatu ko wato kwalle da ruwa kan mutum ya rike ilimi a zuciyarsa kuma saboda larabawa sun kasance suna da wannan abin wanda yake yi da su suke da ita a tuko okar mutum zai karanta kasida da baiti wajen dubu tsari daya amma an haddace ta wannan kwanakin ne da da ake yi na lokacin aikin haihu shi wanda Allah ta'ala yake cewa wasu na su dikirikun a ba a kun a wakasar da dikira to wannan dikirikun a ba a kun shi ne wanda suka kasance suna yi a nuna da kowa yana alfahari da iyayensa da kakanninsa sai Allah ya ce ku bar wannan ku zo da ambaton Allah a kwanakin da da kabbara to da haka suke a suko ukal a wannan kasuwar ta ukal da haka tana nan a wani sun ji haji inda ina jira su jewa za a kawo wani jiba wajen da ɗan alhazan fasikan da inda su a nan suko ukal su da wuce ake zama aiki to mutum sai ka ga ya haddace kasida ɗaya zai ji da bai shi dubu an yi tsayin shi ɗaya amma ya haddace to ana so a riƙa wannan nizar ya sa aka hannu aka ce kada su kada a yi rubutu amma ba wai hannu ne su islaƙan sun ba a rubutu ko ba a rubuta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba to da ka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana nan an rubuta ta amma ba a yi tahlilin ta ba a matsayin littafi sai lokacin Umar ibn Abdul Aziz wanda Umar ibn Abdul Aziz shi ne ya ce kamar yadda za mu karanta a cikin bukari a cikin kitabul ilm fa inni khiftu durusal ilm wa zahabal ulama domin ina gudun dakushewar ilimi arewar ilimi yanzu wato ya zama to ya wato iska ta rufe an rufe shi da kuma tafiyar malamai da haka yake a rufe ya ce ma abubakar ibn hazm yake ya rubuta a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma kada ya rubuta komai sai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake wal tafshul ilm wal tajlisu lin nas fa inna al ilma la yahli hatta yaktafi anna hatta yakuna hafiyan hatta yaktafi anna hatta yaktafi anna domin ilimi baya baya mutuwa don an boye shi daga mutane yayin da zai zama to an boye shi ba a yaɗa shi domin ko ilimi ne ke mutuwa to ibn shihab muhammad ibn muslim ibn shihab zuhri shine ya fara a wato tara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da umarnin a da umarnin Umar ibn Abdul Aziz ɗaya daga cikin al-Khulafa ar-Rashidin a lokacin khilafarsa. Na'am. Wa awwalul jami'i min abwabi.
Wa awwalul jami'i min abwabi jama'atun fi asli al-iqtiradi Wa awwalul jami'i min abwabi. Farkon wanda wanda ya ta farkon wato al-jami' mai tara hadisi wanda ya tara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam lil abwabi ga wato babi daban-daban ya masa kowace ya masa ya ma kowane babi nasu daban jama'atu jama'a ne wannan shine khabar din awwal jama'atun jama'a ne na malamai fil asri zuqa tiradi a cikin lokaci zuqa tiradi ma abucin kusanci wato kusan sa'anni wato shine farkon wannan mataki na biyu kenan da jari farko shi ne tarbiyyar aka samu zuwa na biyu shi ne tasiri wannan shi ne tasiri domin shi ne abin da ake nufi da tasiri da wanda da shi ne ake samun al-musannaf shi ne littafin da da aka rubuta aka haɗa shi kuma sai aka sanya shi sinfan sinfan nau'i nau'i abin da ya danganci ibada waje daya abin da ya danganci tafsiri waje daya abin da ya danganci ya danganci mu'amala waje daya shine tafsiri shine ma'anar awwal jami'in awwal jami'i wa awwal jami'in lil abwab ya hada amma ya sanya su baji baji to wanda suka yi lokacin da aka fara tafsirin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa littafi wanda yake sanya hadisan baji baji to jama'a ne waɗanda suke a cikin lokaci makusanci suna da yawa waɗannan jama'o'i waɗannan mutane a wato su ne a lokacin alli a sassaniya shekara ta wakacin tsanin da biyu shi ne da a sulwaktu lokacin rani a yi sulkar da tsani ƙarni da biyu na'am
فهم جريج وبشير مالكي ومعمل وولد مبارك to sai ya kawo mana da kaf lista shi dan ya ce ba zai kawo maka duk wannan da ba zai kawo maka misali yace kamar jurai kamar ibn jurai ibn jurai shine abdul malik abdul malik ibn abdul hamid ibn jurai al-makki عبد الملك ابن عبد الحميد بن جريج المكي المتوفى 150 بعد المئة. آه سن إمام أهل مكة wanda ya tattara ilimin afa ibn abi rabah da amr ibn dinar al-makki ibn jurayj ya rubuta littafi wanda yake duk wani su fasu musa malaman su kira su musannafa amma littafin sa bai zamanto ana da bai yi saura ba kamar da sauran littafan suka zamanto kan cewa afwan littafin ibn Jurayj akwai qit'a minhu kamsa ashara waraka wanda wani wani ya isara da yake a cikin masarar zahiriya ta jima wasu ne wannan masarar ko ya isara ne ko an rusa ta inda ya zai wannan kwallon ta zo ta a fitnar Siriya da Sham wanda ake da sunan jihadi a cikin rubuta wuraren ilimi ita kanta manarar masallacin jima don an rusa ta wanda ita manarar ta masallacin jima wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya da bayan annabi Isa ya sauka kan da kan Isa to sai ko martaba wannan tana da martaba ba da iya tare da su martaba da suke da su ba su ba kaga a cikin a cikin bukan da yake akwai su don hadda wannan musallafa da farkon su yake misali ibn Jurai wa Husayn kamar Jurai wa Husayn Maliki Husayn shine Husayn ibn Bashir al-Wasiqi al-Kufi malamin malamin imam ahmad imam malik ya ruwa da wajen sa tare da cewa sa'an sa kuma tare da cewa sa'an sa imam malik yana cewa akwai wanda ya iya hadisi in ba wani yaron da dan wasu ba su shan ke ba su shan ibn da yake alwaƙi ya mutu a shekara ta ɗari da tamanin da uku bayan hijira maliki da kuma maliki bin anas imamu jami'in hijira littafin ƙarshe ne al-muwatta tana da riwayoyi daban-daban saboda yawan waɗanda suke riwayar ruwan ƙarin maliki a yanzu cikin waɗanda ake da su akwai mashhuriyar riwaya ta ta yahaya ibn yahaya al-laisi akwai muwatta din abu musa zuhuri abu muwatta akwai muwatta din akwai muwatta din ibn qasim an samu tsotsa da cikin ta akwai muwatta din muhammad ibn hasan al-shaybani sahibi abu hanifa an buga shi da hadisin al-azami akwai abuwa tsarin ibn ziyar da ba tana nan akwai wannan bawan allah bashar awwal wanda ya tafi sun buwa tsarin abin abu zuhri ya kawo duk waɗanda yake akwai akwai masu tsarin su wanda aka sa wanda ba buga ba a cikin mukaddima to kaga malik a shekara malik ya rasu ومعمر دكما معمر معمر ابن راشد العبدي ابو عروه العبدي الصنعاني wato albasri sun masana'ani asalin sa mutumin yaman ne ya koma ya zama mutumin basra da gaba ya koma yaman ma'amar ibn rashid shi ma yana da aljani littafin sa aljani وولد المبارك وولد المبارك لكم دان المبارك شيني عبد الله ابن المبارك الخراساني الامام المجاهد ya rasu a shekara ta 181 bayan hijira waɗannan guda waɗannan mutum guda nawa kenan guda biyar da kawo misali daga cikin waɗanda suke a wannan zamani waɗanda suke wanda bai ambace su ba akwai ne ibn sa'ad imam ahli misr al-mutawaffa min 85 أخوي سعيد بن أبي عروبة البصري أخوي حماد بن سلمة البصري شو هذا بالكاتبة ده الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي المتوفى 173 من الإمام أهل الشام سورة الجماعة لنا ده من إيجيب سكوين وأنزل بالسنة كنت هو الوكي مرموة بتاعت الإمام مالك وأنزل بسنة بعض haka dalilin wanda suke kusa da su akwai ibn wahab shi na yaro ta aljami wanda ibn wanda ibn abdullah yake cewa idan mutum yana so ya ce ya ilimin hadisi farkon abin da zai yi sai ya haddace hadisan sai ya haddace wasa ya haddace hadisan madina ke nan dan sai ya tashi kuma sai ya haddace hadisan hijaz wanda zai tare da cikin jami'in na ibn wahab to wani wani shi ne matakin farko na ga an buga jami'in da ibn wahab ba ranar nan wani shi yake ganin an ta aika ne ta an buga shi to bayan waɗannan a bayan waɗannan kuma sai aka soma tasmiki ba a aka rubuta rubutu aka soma rubutu ba al ba alal abuwa ba alal masani alal masani na ga a cikin wannan fasarar wato amma sai dai bayan shi sabakar almajiran waɗannan su kuma suka so mai rubutu amma alal masani shi ne a kara hadisin kowane sahabi waje ɗaya hadisan abubakar hadisan umar hadisan usman hadisan ali hadisan ibn abbas da hasan wani shi ake cewa al-musnad shi ne a yi hadisin kowane sahabi daban littafin malik ana ce musu al-musannafa shi ya kira ta al-muwaffa wannan sunan da ya ba shi kula da kansa an tambaye shi me yasa me yasa malik ya kira kansa ta al-muwaffa na'am ya yi tawafu'i a kan ya yi tawafu'i sun haɗu sun yi jaddaji a kan cewa wannan shi ne bayani na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sunnar da sahabbai suka bar al'umma ya kai kira ta almuwarsa amma asali a wajen tsarin rubutun malaman hadisi ana cewa ana kirga ta cikin almusannafa to akwai almasani waye zai ba mu misali ɗaya da cikin masani da aka rubuta a wannan a wannan zamanin na'am
na imam ahmad مثل ده امام احمد السوء ولا الظالمين ده امام احمد الماجر في شيء ابن الشيخ ولكن طبعا طبقة طبقة طالبان في الصفوان مسند زي الإمام أحمد مشهور أقوى ولا مسند عنده كنت كان مسند أبي يعلى في دي تونا يا جماعة أبي يعلى المصري يا جماعة محمد بن المسند نعم مسند الداري يوا إيه مسند الداري والبزار دي جماعة الطيالسي الطيالسي هو جمع أولا طبقة يسي كان شيء أبو داود الطيالسي متوفى 181 كان المهجران شعبة ابن الحجاج أولا طبقة يسي كل شيء أنا شوى إمام السيدين شوى الطيالسي بشي كان مسند من الله المجد يونس ابن حبيب في سفرة يربط نعم مسند إسحاق بن راهويه إسحاق بن إبراهيم الحنبلي نعم Ali ko Musa ibn al-Ja'd shi ma a wannan tabakar ne to wa na mu eh at-Tarasuti eh mu Musa at-Tarasuti irin da shi malamin Abu Awana eh na'am al-Baqi ibn Makhlad al-Baqi ibn Makhlad shi al-Wajid ibn Imam Ahmad musnad din shi ne awsa al-Musani babu musnad da yake shi yasa ne ma ibn Hazm yake yake yajin yake amfani da shi wajen kiyaye adadin dukkan hadisan da kowane sahabi ya rawaito ibn hajar in ya kawo tarjama sahabi sai ce lahu fi musnad baqi fi musnad baqi ibn makhlad kaza hadis saboda shi baqi ya kokari ta da dukkan hadisan sahabbai dukkan hadisan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasa basu alal musani to wannan shi ne wannan kuma su ne da kai da suka fara su ne da da suke yi suna Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda ake cewa akwai amma musnad na Ar-Rabi ibn Habib al-Farahidi wanda ne ibadu da suke cewa musnad ne cewa shi ma ya rubuta musnad suke kira shi kuma al-Jami' al-Sahih sun kira shi al-Jami' al-Sahih al-Musnad wannan a fasassiyar babu wannan lissafin kirkiro shi kawai ake kirkiro shi ake gidani wato shafin albani ba wanda ya yi musu kasa kasa irin shafin albani a cikin kirkira a wurare daban-daban saboda su kamar wato lissafi ne aka yi shi don a yaƙi da hadisan da aka ruwaito a cikin kutubun sunna na ahalin sunna kamar daga cikin hadisan da suka kawo akwai hadisi da suka kawo وليست الشفاعة لأهل الكبائر من الأمة ceto babu shi ga ahalin kaba'ir ne kuma don kawai a yi inkarin ceto da hadisi la tadrubu lillahi al-amsal la tadrubu lillahi al-amsal fa innahu la yazul wa huwa fi wa huwa fi kulli makan don su inkarin hadisin nuzul da hadisin raful da malakum rasihi aydikum ka'annaha ka'annaha aznabu ka'annaha aznabu khaylin shumus uskunu fi salat dai inkarin raful nuzul wato a mazhabar su hatta tafiyatu idan ba a yi masa kafara ɗaya daga cikin wato abin da yake nuna cewa babu shi kawai da kiro shi aka yi sun kawo a ƙaba'ar da aka yi ta farko ta bayu ta wannan shirin albani ya zanta yake cewa sai aka ce wannan wanda ya rubuta wannan littafin ya rasu a ƙarshen ƙarnin a fi afirka a wato fi في نهاية قرن النبوة فتقرن بفرقوتي نكو أما طبعا دا أكي متشابه دا أبنا وانا يوسف بن إبراهيم الثاني يا متشابه يأتي من أعيان علماء القرن الثاني saboda aka ba ba a san a wani ƙarni ne ba kuma idan da yana da riwaya da har ya rubuto musnad da za su samu ambatansa a cikin kutubu sunna saboda hatta in bid'a shi na wajen rijali wajen ilmin bid'a an so shi saboda ba shi ma da riwaya itlaqan abu na biyu ya rawaito hadisi tsakaninsa da Hammad ibn Salama ya ambaci wani rawi Ar-Rabi' ibn Hammad shi ba Ar-Rabi' ibn Hammad din nan malaman ibn Abi Hatim ibn Abi Hatim ya mutu da 270 da ayya shi Ar-Rabi' ibn Hammad ya mutu da 277 an kira shi a cikin malaman su shi kuma arrabi ibn habib an kira musu a cikin ta ɗari da tamanin da ɗaya hamad ibn amma bai kuma ɗan basra ne kuma ya yi riwaya daga hamad ibn salama wanda ya faɗi ta ta ɗari da hamsin da uku a basra amma da wasuƙa saboda haka yake nuna kan shi a isnadi ne kawai a tararrarsa ba a tafsir da wani littafi don a ce shi ne ba ya ahalin suna ne kawai su ba su ne su fara tara hadisi ba ban kafin bukari akwai wanda ya rubuta hadisi wanda yake sahi aljanna sahi ita kira ta aljanna sahi saboda haka a cikin masani in kun gama an bakar akwai musnad na al-ibadiyya na arabi ibn habib ku je ku duba wannan musnad din ku gani ku mu ƙara da tunani da yake cikin safar ahalin sunna in dai kuna da ilimin hadisi zai tabbata da yake kan cewa ba za ka kamanta shi da wanda da cikin waɗannan su kai waɗanda suke ambatu ba na'am
وأول جامع الاختصار على الصحيح فقط البخاري wa awwalul jami'i daga tifari farkon ne wanda ya rubuta littafi aljami daga tifari halin kasancewar wato mai kaƙaitawa a lasfahihi akan a hadisi wanda yake sahihi faqat shi shi kadai al-bukhari shi ne al-imam al-bukhari wannan shi ne khabar din awwal awwal jami wa awwal jami saboda haka kun ga awwal kun kai mana guda uku ce ko awwal jami al-hadith wal athar da awwal jami lil abwabi da awwal jami da tsari ala sahih al-bukhari wato farko wanda ya rubuta littafi mai takaitawa a kan ingantattun hadisai kadai shi ne al-bukhari kafin shi babu wanda ya rubuta littafi da ya tsaya a kan asali saboda haka su al-ibabiyya da suke kawo wannan musnad arabi ibn habib suna so su tsa'ani a kan wannan su suka a kan tarihi shi musnad ɗin da suka kawo ba shi da babu nufa guda ɗaya da za su kawo شوف البخاري قال نصح البخاري له أشهر من أن تهبط جاءت لو قلنا كما مثالي دجيوة كوم من وأن تصير وكذا إسنادنا بخاري كل كل يوم مسألة muna ganin kan cewa yanzu kamar yadda ibnu sala ya ce tun da yanzu an samu littafai an duba na kutub damuwa da kan cewa ta faɗi isnadin ta zuwa littafi ba bukata an duka samu nutsa wanda yake tabbatacce ce an buga ta an yi wato an yi an yi zaɓin ka shi kenan ba sai ka samu isnadi zuwa wannan ba sai dai kawai yanda kiyaye al'ala wato abin da yake wato tarihin wannan al'umma ne amma malamin mu shekhu dr ibrahim nur sai yana da asali ne kuma yana bayarwa duk wanda yake so ya je ya ba shi isnadi tun daga shi har ya zuwa ga imamu bukhari amma ba za ka samu wannan isnadin ba ga wani daga irin waɗannan sai da ake faɗa na ƙarya إمام البخاري سيدي محمد بن إسماعيل ابن المغيرة البخاري وشيني فرقا وانده يسارى حديثي وأن دسيكي ما كتب إنساوا أكام الحديث الصحيح shi kuma kamar yadda muka ambata ne sababin da ya yi wannan da bukari ya wannan kuma har yi tunan littafin sa a lokacin da muka yi mukaddimar sahihul bukari mun ambata wannan wajib na tafi wani isna magana da ke faɗaɗa a wani yake shi ne sababin da ya sa bukari ya rubuta lissafinsa a san ya ce masa lau allaftum kitaban a fi sahihi hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da za ku rubuta littafi a kan ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam law jama'atin kitaban muktasaran bi sahihi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam shine ibn a wato ishaq ibn rahuya shine wata ran a majalisinsa na hadisi ya faɗi wannan yace da dai a ce ku ku ku ku rubuta littafi ku haɗa littafi wanda zai tsaya a kan sahihin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam fakat yake to a lokacin nan ne a ya faɗa a cikin zuciya ta kan da rubuta aljami al-qadir na'am
ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل ومسلم من بعده سنة الإمام مسلم في أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري المتوفى 261 ya zo bayansa min ba'dihi ya zo wato bayan al-bukhari a wal awwal shi na farkon wal awwal na farkon shi ne kitabul bukhari ala sawabi fi sahih afdal shi ne afdalu fi sahih shi ne yafi in yafi falala fi sahih wajen wato in wajen hadisai sahihai ala sawab a bisa abin da yake shi ne daidai wato kenan akwai kauli da yake tsakanin wani waɗansu suna fifita muslim a kan bukari amma a sahi a bukari shi ne ya fi muslim a bisa wajen inganci bisa inganci me dalilin da ake ƙaddamar da al-bukhari a kan muslim wajen inganci sharaɗin bukari ya fi tsanani da su sharaɗin musu me wannan ya ce ne sharaɗin bukari bukari ya faɗi sharaɗin sa yawwa da duk jirgin hadisai sai aka gano a sharaɗin bukari abin da sharaɗin bukari ake nufi abin da ya sa aka kaddamar da bukari akan mutum wajen inganci shine waɗanda bukari yake riwaya a daga gare shi waɗanda aka yi suka a kan wato matsayinsu wajen riwaya yawansu bai kai waɗanda aka yi suka a kan sahihul muslim ba to kaga kuwa kai riwaya daga wajen wanda aka yi ijma'i a kan cewa kowa ya yarda da kai kan cewa karɓaɓɓe ne wannan ranar ya fi bisa wanda ake samu wanda ake samun sata idan waɗanda ake samun sata wajen ruwa da ruwa yawan su bai kai yawan na ɗayan ba na ruwan ko nasu kenan ya fi tunda kenan duk wanda ake samun sata a kan za a iya tukan hadisin sa da kan kare su gaba sauran an ta tukan hadisai waɗanda za a yi tuka na waɗanda an yi sababa a kan ingancin riwayar su idan sun fi yawa zai zama to ingancin su kenan bai kai ingancin littafi farko ba an fahimta wannan fuska ta farko ce saboda wajen a ibn ibn hajar ke bayanin waɗannan fuskoki yana nan a cikin hadis sari wanda yake a mukaddimar fatul bari fatul bari shine shafin sahihul bukhari wanda ibn hajar ya yayi masa mukaddima mukaddimar fatul bari ya kira ta hadis sari haka zalika a cikin littafin sa da yayi akan musala nukat ala kitabi ibn musala ya yi bayanin wannan akwai fuskoki da suka ambata kamar guda hudu fuska ta farko ita ce wannan wanda na wato waɗanda ake tuka a kan wajen riwaya wanda ake tuka akan wanda ake tuka akan wajen karɓar wajen karɓuwar wajen malaman hadisi sun fi yawa a musulmi bisa yawan sa cikin mutane an fahimta sharfi na farko ke na biyu waɗanda aka yi suka a kansu su waɗanda wanda aka yi suka a kansu yawa yawansu malaman bukari ne tsakanin musulun wanda yawancinsu ba ne malaman sa idan wani malami ya yi suka a kan idan an yi suka a kan rawu kuma ya zama su cewar wannan rawin malamin bukari ne wannan ba zai nuna kan cewa bukari ya ci ya ci wannan malamin sanin malamin ba saboda idan ma akwai suka a kansa buhari ya san illar saboda haka ya toshe abin da yake da illar ta saboda ya san ba wai labarin su ba sabanin wanda yake a nesa kamar wanda yake a cikin tsakiyar tsabaka wanda tsakaninsa da buhari akwai wani malami ko malamai biyu wanda labarin sa kawai yake da kuma duba hadisansa sabanin wanda yake malamin sa ne bayan ya siya hadisansa ya kuma zauna tare da su don haka wannan ma ya sa aka kaddamar da bukari a kan wani sannan fuska ta uku sharaɗin bukari wajen tabbatar da cewa isnadi mustafil ne wato babu yankewa a cikinsa ya fi sharaɗin mutum domin shi sharaɗin bukari kafin ya yarda cewa mai riwaya ya haɗu da malaminsa sai ya tabbatar cewa sun taɓa haɗuwa ko da sau ɗaya wato sai ya duba a cikin asali sunsa ya samu wani islami ingantacce da ya taɓa cewa sami'tu ko haddasa ko kuma idan ma bai samu wannan ba to a labarurrukansa ya nuna kan cewa sun sami jikina shi yasa za ka ji za ka gani a cikin tarihul a cikin tarihul kabir wanda ya a cikin masu riwayar hadisi in ya kawo tarjamar mutum ya faɗi sunansa sai ka ji ya ce lafiya fulanan wa fulanan ya haɗu da wani da wani shi abin da ya shi ya tabbatar da an samu subutul yasa sharadin bukhari shi ko muslim kamar yadda za mu gani a cikin karatun mu a cikin wannan mukaddimar yake in dai an yi zamani guda in dai an yi zamani guda shi ke ko ba su fi a wajen musulmi ke nan suwaye a nan wata shekara wani abokan duniyar da su 1991 ko? 92 92 to yanzu ba za a rasa waɗanda suka na jiki suna da girma ba sun yan shekara goma sha takwas a cikin nan wata kila za a ɗan samu ko wanda a na yi jitu a akalla wata kila ko suna da shekara goma sha takwas ko ya ce dai suna da hankali dai za su haɗu da malam abokan su amma sun taɓa haɗuwa da shi amma sun yi zamani kyau wata da sun ji ma karatunsa a cikin rediyo da sauransu amma ba su taɓa haɗuwa ba to kaga wannan zai nuna maka cewar sharaɗin musulmi ya fi sharaɗin bukari shi a musulmi a wajen bukari sai ka kawo abin da zai nuna kan cewa ai ya taɓa zuwa ya taɓa zuwa majalisun tafsiri ne wani abubakar sai ya kawo wani ko a wata riwaya ya ce na ji malam abubakar duniya ba kawai yake ba kawai an yi zamani ba kamar yana mana wata duniya yana kaduna kai kana kano kai ta bada labarin saboda tashi ba ka faɗo ne ba ka labarin nan ba to shi ne shi ne gaba da musulmi ke to wanne wani sharadi ne ya fi tsanani wajen tabbatar da inganci wajen saduwar malami da da almajirinsa sharadin bukari abu na ƙarshe shine hadisan da aka yi suka a kan bukari da kan shekarar sa ba yawansu da ya kai waɗanda aka yi suka a kan imam muslim sa da suka shekarar sa ba wato wanda ake cewa al-ahadithul muntaqada hadisai da aka jingina su da bukari aka ce a'a imam bukari ta ce ne karatun sa kaza wannan hadisin da kuma ta ce ta ce shekarar sa ba to waɗanda aka yi intiƙadi a kan bukari da su ba su kai yawa wanda aka yi intiƙadi a kan musulun da su wani kuma yana nuna kan cewa wanda ya zama su kaɗan ne aka yi shuka a kan su bisa wanda yake an yi shuka a kansa da yawa mai kaɗan ɗin ya fi inganci bisa wanda aka yi shuka a kan hadisansa da yawa waɗanda su ne fuskokin da suka ambata na'am
ومن ومن يفضل ومن يفضل مسلما فإنما تجيبه ووضعه قد أحسن ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه ووضعه وصنعه قد أحكم ni dai haka da haddace amma nan ya ce wa wata wa man yufaddil musliman fa innama tartibahu wa sun'ahu qad ahsana amma eh wa sun'ahu kuma a harkan sa ku take ko to eh wane ne kuma yake da wa wada'ahu eh kai ma wada'ahu ne ko min hajji dawul nabar ne za ta littafi بس ايه منهج ذوي النظر يذكر منهج ذوي النظر هكذا كده هو ولا في اختلاف في النسخ yawa shi ne kun ga Allah shi wannan shi a abin al-ethiopi yake wa sunahu bil fadi wa fi nukhatin wa wad'ahu bil badi wal ma'na mutaqarib wa huwa aqsa tafsir min tafsir wato wanda duk ya fifita muslim sahih muslim yana nufin da muslim anan ba wai shi shakhsin da shi muslim din ba ana nufin littafin ana nufin wa man yufaddil sahiha muslim to sai aka shafi al-mudaf aka tsayar da al-mudaf ilayhi muqama وما وما يلي المضاف ياتي خلفا عنه في الاعراب اذا ما حذف to shi ne wa man yufaddi sahiha muslim sai ya shafe sahih ya tsayar da muslim din a makamin sahih sai ba shi iradin sahih ya ba shi sanar ba sai ce wa man yufaddi musliman a wanda ya fifi da sahih muslim fa inda ma ترتيبه وصل ترتيبه وصل فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم to abin da ya sanya shi fifita shi to tartibinsa a wato jerantawarsa da hadisin wa sun'ahu da kuma gwanan cewar iya ilimin hadisi ne a suna alhadisiya ne ake cewa a suna alhadisiya wato ilimin bin ka'idodin bin ka'idodin ilimin rubuta hadisi da fassara shi قد أحكم ya توفنا amma mutum ya zo guda shi yasa za ka ga yawanci idan mutane suka zo riwayar hadisi in suka so ne tafakun alaihi suka zo kokari su kawo lafazin muslim ne wal lafzul muslim saboda shi imam muslim yana kokarin bin wato suna alhadisiya tsarin yadda ake riwayar hadisi za ka ga hatta wajen siyar na tahammul za ka ga sai ya kaɗe kamar tambayar da kwanaki ake kuma za mu je mu da aiki kamar bukatun mu na sahih muslim ko sai haddathana Abu Bakr ibn Shayba wa Muhammad ibn Rum wa Muhammad ibn Ala قال ابن ابي شيبه حدثنا وقال الاخران اخبرنا لان بنبل في حتى ان يكار ما جرى في ايدي روايه يا بنبل في يوم السماء يوم التحمل ومن جهه السن كم سماء الحديثيه وجاء روايه وابن جيسا duk wanda ga gani da cikin malamai sun fi da sahih musu to saboda wajen wannan jauda wajen gwanin cewa da wajen tartibin inda ya tattara hadisai din da kuma yanda yake bin ka'idar ilimin hadisi ilimin rubutun hadisi tartibin shi ne in ya tashi zai kawo maka hadisi hadisai da suke a baji sai ko ya kawo maka su da baki sai ya kawo maka su da baki ɗaya hadisan ba kawai na sahabi guda ɗaya ba sai kawo maka sauran sahabbai da suka tara suka tara sun tafi ya kawo maka su a wannan baji shi da yi tabbirin bai rubuta unwanin baji ba amma daga daga nan an san cewa ya tattara hadisan kowane baji ta ne to wane ne wanda ya tattara ya fifi ta muslim a kan bukari ta wannan lafiya wa man yufaddil muslima su wane ne waɗannan daga cikin malamai wa man yufaddil muslima نعم ها نعم شرطني شيء الانسان لا يسوك عشان حديث لا يسوك مسلم ده بخاري ما نعم أبو علي النيسابوري شيء قدمت ده أبو علي النيسابوري akan wajen yaki ya shi ya kaddamar da shi ba ta hayatu tartib ba shi ne wanda ala sawadu shi ya saba mu da shi ya ce mutum ya ce saboda ya sanin su baladiyin su ne muslim da abu aliyu dukkanin su ne kaburiyan duk ɗan ne kaburi saboda haka ya fifita littafin ɓangaren bisa ba zai bai yi adalci ba ai ibn hajar ya yi masa rashi a cikin al-bukhari yake cewa saboda bai san sahih bai san bukhari ba irin yadda ya san sahih muslim shi ma ko ibn hajar ya yi mutum a kan cewar bai yi bai ce sahih muslim ya fi sahih bukhari ba amma cewa ya yi a a babu kamar littafin muslim a cikin wa'annan littafan da aka rubuta ba yana nufin yana mukarna tsakanin da sahihul bukhari ba ne saboda haka shi bai yi ta shi bai yi ta mutum wajen asiriya ba a wannan tambaya ta shine a wajen wannan jauda su tarfi suwa ya tafi ta mutum a kan bukhari malaman magharibi malaman magharibi eh al-maghariba kamar al-humaydi da ya jam'u bainar sahihain da irin su alƙazi ina shi yasa kaga a nan a maghrib a andalus da su morocco in suka tashi karatun kutubu sita sun fara da muslim kafin su fara da bukhari ba wani abu ne sun ya cikin haka ba su kuma illa wannan jau da sassafi kyau wajen wato al-assafi a nan ya ce fa inna ma ترتيبه ووضعه قد أحكم أكون نفر كو أكوي وجهي دا رفع أولا ترتيبه ووضعه قد أحكم كده على الاستغلال ما نطبع يا أوجهه يوا وأن هذا أحسن فإنما ترتيبه ووضعه قد أحكم مفعول ذا وتؤثر نعم إنما ايه هذا الكافة والصفة ايه إنما الأعمال ايه ايه
إن- إنما ترتيب- انما ترتيبه
شوف ان إن قلت انما ترتيبه ووضعه وقد احكم قد احكم إيه؟ احنا هذا مرتبه كم سؤال ترتيبه يضربه مبتدا انما كافه ووضعه معقول قد حكم تحقيق احكم الى فائل احكم مسلم هو لا توقع مسلم قد أحكم هو الضمير يقول إلى مسلم إيه شوف أما أحكم أحكم ماذا؟ الضمير أحكم متعدين إلى بقاة المفقود إلى بقاة المفقود تقول عن كيف كذا وإن الشرك فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم في أن يكون مفعول به مقدم إيه إيه shi ya sa ya shiga ganin shi al-security da yake na kula da abin ya ya faɗa din ai shi ma ya kawo wannan ya ce fa inna ma tawfibahu bin nafsi maqulun li mahbub ai faddala tawfiba aw bi rafi khabarun li mahbub ai muraduhu tartibuhu wal jumla jawab shart wa sunahu bi sadati wato in ka dauke shi bin rafi sai ya zamanto wato khabarun mahdhuf fa innama fa innama muraduhu tartibuhu ay wa man yufaddil musliman fa innama muraduhu tartibuhu muradun da cikin tafsir din shine tartibin sa al ahkama al ahkamahu sai zaman to an shafe a a al-damir a damir an shafe maf'ul bihi na na ahkama in kuma yace tartibahu ya ɗauke shi maƙulun mahdu fa inna ma faddala tartibahu to ala hada قد أحسن بانبناء الفائل والألف الإطلاقية والجملة حال من مسلم أي حال كونه محكما أي مشكلا لترتيبه وصنعه أو للمفقود سيدرة حال للمفقود والألف ضمير يرجع إلى الترتيب والصنع أي حال كونهما محكمين عشان لا تكون علما أو قول تكون لا تكون نعم
وانتقدوا عليهما يسيرا فكم نرى نحوهما وكم ترى.
يسيرا فكم ترى نحوهما يسيرا ko wajen ku fakat fakat tarani bin nur بالتاء أيها الطالب وفي نقة بالنور إيه. وانتقدوا عليهما يسيرا ما لم حديثي wato malamai alfafar na hadith sun yi wato sun jinjina kaɗan da cikin hadisai alaihima a kansu a kan alaihima da ni da udu ilaman wa bukhari wa muslim ai sun yi musu isra al-insira shi ne al-isra wato sun yi musu a a sun ja da su waɗansu malamai sun ja da su a wajen hadisai kaɗan fa kam nara nahwahuma nasira na da yawa muka ga mai ba da ɗaukin taimako na hawa kuma da fuskar wato da yawa malamai suka zo don su ba da kariya da bukari da muslim ma'ana ba a goyi bayan waɗanda suke jayayya da bukari wanda suke jayayya da imamul bukari da muslim akan hadisan su ba in kuma kace fakan tara ai ayyuhal qari kai ne kar wanda ake karanta maka wannan nawa ne ka gani da yawa za ka ga waɗanda suka zo suna ba da ɗaukin taimako a kan a wato ma'ana akwai waɗansu malamai da suka yi jayayya da bukari da muslim a kan waɗansu hadisai kaɗan daga cikin hadisan da suka fitar suke hukunci a kansu da inganci waɗannan malamai daga cikinsu wanda ya fi shahara shine abu hassan ali ibn umar addara kudu hafizin duniya da abu aliyu ne al-qassani da abu al-maghribi da abu mas'ud al-dimashqi su su uku din su ne suka shahara shi imam addar kudu ya yi musu wannan a cikin littafinsa al-ilzamat wa tasabbu al-ilzamat wa tasabbu al-ilzamat wato kashi biyu ne littafin al-ilzamat shine ya kawo hadisai da a wajensa sun cika sharaɗin bukari da muslim ya nufin samu ce in dai kun fitar da hadisi kamar wannan ya kamata ku fitar da wannan hadisi ba to ne rabi da zara kuɗi a kan na ba sai dukkan hadisi da biyu za su kawo ba ko da zai da kai mana da fitar da wannan mun kawo abin da zai wadatar to da ka a cikin al'izamat ba su da ilimi ba za su iya musu ilzami fitar da hadisi dan ba sai maka dukkan hadisi sahihi za su kawo ba ismi na biyu shine a tasabbu ya bi hadisansu ɗaya bayan ɗaya domin ya bayyana illar da kan cewa ba su cika sharaɗin da suka sanya a cikin littafin su ba haka zalika abu ali ne da sani shi ma al-intiqad din ne da abu mas'ud ad-dimashqi ibn hajar ya kawo jawabi akan waɗannan hadisai waɗanda ake suka a kai wanda yawanci za ka ga illoli ne a cikin islam al-misali hadisi ne wanda imamu bukhari ya ruwaito shi waɗansu sun ruwaito ya ruwaito shi musnadan waɗansu sun ruwaito shi da ziyada a ƙara wani mutum tsakanin rawi da rawi saboda haka sai a ta sai ba su kaddara ko sun ko wanda da su malamai da kawo wannan hadisin a cewa hadisin akwai illa domin idan bukari ya rawaito shi na su kuma gashi an rawaito shi da ziyada ya nuna kan cewa kenan akwai illa bukari ko ya nuna cewa akwai alƙin bukari tunda an rawaito shi da abin ziyada ko kuma bil'ad imamu bukari ya rawaito hadisin da an basan mutum shi kuma da kuɗi ko wanda da malamai ya kawo da shafe wannan mutumin sai ya zama to riwayar bukari ta zama to allazi ke mutasali a kanu in ke da shi nau'in na hadisi mai rauni kamar da za mu duba a cikin wannan misali yawanci irin waɗannan al'ilal ɗin ne ko kuma hadisin mudal mai yin tadlis yau imamu bukari ya reto shi ba mai tadlisin ya bayyana da cewa haddasana ko zamantu daga wajen shehu sana wanda wannan ba illa to akwai jawabi mujmal da malamai suke kawo jawabi mujmal da malamai suke kawowa shine cewar bukhari da muslim su ne gaba a wajen malaman sa'o'in su wajen sanin ilimin ilimin hadisi saboda haka idan wani ya yi jayayya da su a kan cewar hadisi yana da illa su kuma sun kawo shi a kan cewa ba su da wannan illar to idan dai tarjihi za a yi shi ya kamata a rinjayar da maganar su duka maganar wanda ya saba mu saboda matsayinsu a wannan kazan yawanci sukan kawo irin maganganun malamai akan matsayin bukari wajen sanin illolin hadisi da matsayin imam muslim wajen wani daga cikin jawabin da suke kawowa shine a cewa hadisan da suke kawowa yayin da ya zama su saɓanin jin da auren nafsi hanyar da aka kawo da ziyada da ake nufin karma bukari sun da sarki ta kan cewa ta sana ta sati don su saboda bukari ya tabbatar da cewar babu wannan inda fata akwai isnadi wanda bai cika karatunsa ba wanda isnadin ya bayyana jin mai riwaya daga wajen malamin saboda haka an batun wasu da ke tsakaninsu ba su zama to mai illantawa ba da ruwa ya rufa darasin nan gaba ya kawo in kawo allo don waɗansu abubuwan za ku fahimtar su idan ana kawo wa jini fa ba a ɗaya ba haka sannan an yi kuma jawabi duk farko an dubiye su ɗaya bayan ɗaya amma tsakanin bukari da dar hudu ibn hajar ya riga ya gama sun hajji da sun mukaddimi dukkan hadisin da dar hudu ya inganta su a cikin bukari ibn hajar ya yi jawabi a kan ya bayyana kuma wato abin ƙayatarwa a cikin wannan ibn hajar ya faɗi waɗansu ilimi wato ka'idoji na ilimin ilimin hadisi na fitar da su guda hamsin da biyar guda hamsin da biyar ka'ida ce ta ilimi a kan wanda ake sami wajen bayanin rabbi da dama kuɗi a kan sukar da yawa bayan bukari ya fitar da ka'idoji guda hamsin da biyar wanda sun fi mai kwarai da gaske insha Allah ku ba da ya ba abu ba to shi kuma na mutu a shek rabi ibn hadi ibn hadi al-madhali wanda ya cikin malaman da ya jami'a islamiyya ya rubuta littafin tantanar da sama ta doktora a sama da ke bainar imamai a daru kudu al-imam muslim wa daru kudu shi kuma ya dubi hadisan da daru kudu ya yi intiƙali ya yi kokarin a gwagwarin ilimin sa na zamanin nan inda ba za a kwatanta shi da ilimin hajjar ba shi ma yana sanar saboda haka ba wai an sallama ma waɗanda suke da bukari da suke shuka ba ne a kan hadisan su duk da yake hadisan ba su da yawa waɗanda suke shuka a kan su ina ga adadin su adadin su adadin suna cikin lukas da ibn salabi na albasunan a iddatu zalika kama qaddamtuhu an al-hafiz ibn hajar mi'atan wa ishruna hadithan hadisai dari biyu da ashirin ishtaraka fitnaini wa talatin sun haɗu a kan talatin da biyu واختص البخاري بثمانين إلا اثنين bukhari ya keɓanta da saba'in da takwas tamanin ba biyu wa muslim bi mi'a muslim ya keɓanta da mi'a saboda haka a waɗannan su ne hadisan da aka yi sun fi tsari a kansu a cikin sahihul bukhari da muslim to ina da za mu tsaya a nan wajen an yi isara da cewa lokaci ya yi za mu san tsaya mu huta minti biyar san domin saboda masu ɗaukar hoto sannan mu ci gaba. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم كده بقول
وليس في كل أطف منهما بعد القرآن ولهذا قلتها
مروي نعم كده بقى لو هي العلاقة ولها ولهذا قدم مروي بين فرق خارجي فما لمسلم فما حوى فوقهما
وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم مروي مروي دين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرقهما يأتي ليس في الكتب وليس في الكتب كما باب وليس في الكتب أصح منهما باب لتاف بيأتي إنجنشي منهما لجريس في الكتب أكثر في صحيح المصنف المصنف في ربو babu wani littafi da yake inganci ba da alqur'ani bayan alqur'ani qur'ani bi nafli hamza ila ra luga ce ko qur'an sun san an karanta cikin qira'a ta shiya ko suna karanta qur'an da qur'an ko qira'a wa take wai نعم بعد القرآن ولهذا قدم دم هكا ليه سبو دواتو ولا قدم أتقدم أتقدم الدار marwiyu zaini abinda waɗannan su biyu suka rawaito shine muqaddam wato abinda yake su su biyu suka rawaito shine wanda ake cewa muttafaqun alayhi wato wannan imamu sufi yace babu wani littafi da ya fi su inganci bukhari da muslim wato a cikin al'ummar musulmi bayan alqur'ani shine suka fi inganci wannan saboda hukuncin malaman hadisi ne sauran al'umma kuma suka karɓi wannan hukunci inda fajin malaman hadisi ne sauran al'umma fuka ha'u da malaman tafsiri da malaman lugha duk suka yi da su a to da ke zama so kamar ijma'in al'umma ne cewa babu su sai da su kai su da su kai su inganci to amma me za ku ce da abin da aka rawaito imamu imamu shafi'i ya faɗa ya ce ma ba'a da kitabullahi asahhu min asahhu min kitabi malik bayan littafin Allah ya babu kamar littafin Imam Malik muwatta a wajen a wajen wayar kuma yace me kuma yace ma a'lamu fil ardi kitaban fil ilmi akthara thawaban min kitabi Malik na'am bari yawa da ka da mun bukari ne muke yi wato a cikin gaban da aka rubuta wannan zamani wayannan kafai ne wanda aka rubuta wanda za a yi tsarar da littafin bani wanda imam shafi ya kamata a ce ya gani na ragowar muwafa'a akwai wani ƙaunin
Al المصنفات سورة المصنفات هو كان ذكر نسمع عمر بن راشد نسمع ابن المبارك من سورة سورة مشاكلين yace kuma yanzu take da asirin lissafin babu kuma lissafin mali saboda haka amma muwatsa a wajen malaman hadisi ne matsayin za a ce muwatsa duk abin da ke cikin sahihi kamar yadda yake bukari a cikin hukunci a kansa saboda motsa akwai marasi akwai balaga malik yake balaga ni an yi nabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da islami ba wanda a wajen malaman hadisi ba za a yi hukunci a kansa ko cewa in yi hukunci ba na yace wani hada qaddima dan haka aka kaddamar da marwiyu dai abinda waɗannan su su biyu suka rawaito fal bukhari sannan abinda sannan marwiyin bukhari ai fal bukhari din nan معطوف ne ala zaini ay kamar wiyin bukhari sannan abinda bukhari ya rawaito fama li muslim sannan abinda yake ga muslim fama hawa shartahuma sannan abinda ya hada ya kunshi sharadin su duk wannan fadin yake afi daga wannan sai wannan sai wannan فشرط أول سنة شرط شرط فتان ثمما كان على سوق فتن غيرهما فشرط أول فثاني سن شرط النفرق فثاني سن النبي ثم ما كان على شرط فتن غيرهما سنة أبن دي كتن شيء أكن شرط ونمالني وان دي كماسوبة الفتاة أنا وجد ثوري أما أنا لكم واتو من إتياني أئمة الحديث daga samarin manyan malaman hadisi ba ana nufin saurayi wato saboda wato masu tashen ƙarfi wajen ilimin hadisi kasan saurayi shine mai tashen ƙarfi da kaifin basira to shine ya ga ko da ke lokaci ka san akwai ma waka idan a dan kawo lafazin da riga ce da waka amma kuma sai ga a ciki ma kuma akwai hikima saboda hakikatan malaman hadisi waɗanda suke wato fitattu a za a iya kamanta su da fituwa saboda wato kai kuma hankalin sojan ilimi wannan baitukan guda biyu da dan da alaƙa da wanda yake da alaƙa da da tun daga inda yake wani hada kuddima da baitukan guda biyu da su shine waɗanda malaman hadisi ke sa maratibul sahih maratibul hadisi sahih wato jerin a martabar hadisai inganta hadisin da yake kowanne inganci shine marwiyu dai abinda bukhari da muslim suka rubuta shine wanda ake cewa muttafaqun alayhi sannan man farada bihi bukhari abinda bukhari ne kadai ya ruwaito shi sannan man farada bihi muslim wanda mutum kaɗai ya rubuto shi sannan hadisin da yake baya cikin bukhari baya cikin muslim amma ya cika sharadin bukhari da muslim ma kana ala shartil bukhari wa muslim sannan ma kana ala shartihi ma wanda yake akan sharadin ma kana ala shartil bukhari sannan sharadin muslim sannan sharadin wanda cikin malamai waɗanda ba bukhari da muslim wannan na ishara ga sauran malamai da suke da suke inganta hadisai kamar irin ibnu kuzaima da kawai kafin sa sahih sahih ibnu kuzaima da ibnu hibban ya kira kafin sahih ibnu hibban kamar a tirmidhi in ya ruwaito hadisi ya ce hasan sahih ko ya ce sahih kamar al-hakim ya ce wa huwa sahih ya hukunci shi al-hakim ya ruwaito hadisi sai ce على شرط البخاري على شرطهما كو على شرط البخاري كو على شرط مسلم كو كما يشوف صحيح قول يشوف to wannan shine martaba wanda take ta a kuma ita ce ta kashi wanda yake an yi malamai sun yi hukunci a kansa da inganci amma ba su ce ya cike sharaɗin bukhari da muslim ba to za mu zo mu ga me ba ake nufi da sharaɗin bukhari da muslim wannan dai mu kiyaye wannan sharhi ne na al-hadithu sahih muttafaqun alayhi وانفرد به البخاري وانفرد به مسلم ما كان على شرط البخاري ما كان على شرط مسلم ما كان على شرط غيرهما wannan shine tartibin hawa shida na'am
وربما يعرض للنفوس ما يجعله مساويا او مسلما wa rubbama ya'ridu lil marfuq sau da yawa wanda aka fi shine al marfuq ai wanda wani ya ci shi ne wanda yake koma baya ya aridu wani abu zai wato abin abu zai bujiro masa ma abin da ya ga alhu da zai sanya shi musawiyan ya zama to daidai da wanda ya fi shi din au kuddima kuma a gabatar da shi wato wannan domin ya ce mana wannan tartibin da aka faɗa fil jumla ne da kuma shi ne galibi amma zai za a in aka bi abin bi tafsir daidai kun hadisai abin da yake canzawa ma'ana za ka iya samun hadisi wanda yake in fara da bihi in fara da bihi bukhari ka samu wani in fara da bihi muslim amma na muslim kaga a duka ka'ida bukhari yana a gaban ko amma za a iya samun hadisi a cikin muslim da yake inganci bisa na bukhari domin kamar alal misali mun yi asahul asani da aiko ya zama to hadisi ne da suke saba wa juna a cikin bukhari da muslim idan kace yana cikin bukhari na bukhari za a kaddama da ka duba na muslim sai ka ga na muslim an ruwaito shi da asahul asani to kaga a nan wajen la aridu lil mafuq ma yaj'aluhu musawiyan am khufi wannan ka'ida ce wanda yake an fi shi yana koma baya wani abu yake zuwa masa da za a sanya shi zamanto ya fi wanda ya kamata a cikin wannan tartibin yana da shi ne ma'anar wannan bai wannan yana faruwa kawai ba tsakanin bukhari da muslim ba bal hatta hadisai waɗanda suke ma ba a cikin bukhari da muslim ba domin alal misali za a iya samun hadisi a cikin bukhari kuma a samu wani hadisi din ba a cikin bukhari da muslim ba sahihi ne ala shartihi ma kaga yana can baya amma a kaddamar da shi a kan riwayar bukhari saboda alal saboda alal misali wancan din mashhur ne a ruwaito shi da hadisan sahabbai masu yawa shi ko na bukhari farzi ne mutum ɗaya ne kawai da riwaya ɗaya an fahimta? na'am
وشرط بين قوم الإسناد وشرط بين كون ذا الإسناد وشرط بين قوم ذا الإسناد لديهما بالجمع والإفراد
نعم وشرط بين شرط وأن مثلا وأن ما لم يكن هذه من البخاري ومسلم كون ذا الإسناد كتن شيور شي wannan isnadin wanda aka ce a lashar ihima ladaihima yana wajen su buhari da muslim din bil jam'i a haɗe yanda ya zo wal ifradi da kuma a ɗaiɗaikun mutanen suna ciki wato abinda wannan jumla ce wato da ya tsara abubuwa mai sarkakiya amma ya kawo shi da uslubi wanda yake zai iya fita ta duk inda ta kawo masa me ake nufi idan aka ce hadisi a ya cika sharaɗin buhari da muslim in aka ce wannan isnadin ala shartihi ba أولا بخاري ده مسلم تفسير ده كده فلا بقى شيء يكافئ وأن معلمين التجريبي تفوتوا suka bibi dukkan asali din suka ce ga sharaɗin da bukari yake ta ke ɗauka wajen wajen sanya hadisi a cikin littafin daga cikin wanda suke wannan akwai ibn bahir al-maqdisi da alhajiri mai al'itibar na na cikin hadisun musulun abin da suke nufi to shi abin da suke nufi da ake hadisi yana sharafin bukhari da muslim shi ne in wannan isnadin da ake hukunci cewa ya ci sharafin bukhari da muslim shi ne yana cikin bukhari da muslim sun yi riwaya daga mazajen isnadin a yadda su a ɗaiɗaikun su kuma ala suratul ijtima shi ne yake nufin da jirgin da ala suratul ijtima abin da yake nufi da aka ala suratul ijtima wato a yadda bukari da mutum suka wuri su suka a haka suke kawo da duk ga misali idan bukari ya wuri su islami mazajen da suke cikin islamin akwai surar da yake karɓowa suke karɓo hadisai yanzu a awar barin fara da isra'ila da cewa mutanen suna da cikin islamin yanzu kun ga bukari ya rubuto hadisin su an ibn abbas ko amma muslim bai rawaito hadisi daga ikrima amma ya rawaito da hadisi daga simas ibn harb shi kuma simas ibn harb bukhari bai rawaito hadisi daga wajen sa saurakan aka rawaito muka hadisi in ka samu isnadin hadisi simas ibn harb an ikrima an ibn abbas wannan hadisin duk sharadin wani ba ko daya sun kai sharadin bukhari ne simat baya cikin mamun da ke waya da kuma sun kashe sharafin musulun ne ikrima baya cikin wanda musulun ne waya da wajen to kaje shi ne din ifrat sai dai ku zama su suna da cikin rijalun bukari da musu dole ne su zama su suna cikin waɗanda a cikin ruwa da har yanzu suna rufe hukuncin su to kuma ya zama su sun rufe hadisan nasu a haɗe yayin da suka zo a haɗe a haɗe bi ma'ana sun yi riwayar hadisin kowanne daga cikinsu daga wannan malamin nasa ba ya zama su cewar mutanen suna daga cikin mutanen bukari da musulun ba amma ba su yi sun ruwaito hadisin wani daga a a a malamin ba domin akwai hadisai da mutum yana cikin rijalul buhari da muslim amma bai kiyaye hadisan malamin sa ba wanda malamin na su bayar da cikin mutanen rijalul buhari da muslim amma buhari da muslim ba su ji sun rubuta hadisin sa daga wajen wannan malamin ba an fahimta misalin wannan bari kawo muku misali eh bari kawo da misali za mu gane da kan da ana gudu yanzu kun ga ibn shahab zuhri kun san shi ko ba fa sananne ne a gari ba suna ne ko kuke ne haka ba ka Hussein ibn Bashir yau mun yi magana ka ko Hussein ibn Bashir gidan dukkan suna da Bashir na ya dukkan oho to saurara wannan wata hausa ce wata da mun je ko ya kai na'am wato a na ce muku akwai kun ga kamar ibn shihab hadisan suna cikin bukhari da muslim hussein ibn bashir hadisan suna cikin bukhari da muslim saurakan aka sami isnadin hadisi hussein ibn bashir an zuhri an anas ibn malik za a cewa wannan hadisin alaƙar bukhari da muslim da duk suna cikin bukhari da muslim za su ji daɗi kamar su wajen biljin cewa a yadda suke a haɗe za a gane wannan bai cika sharaɗin bukari ba wani sharaɗin musulmi dalili shine ba su ruwaito hadisin hussein ibn bashir daga zuhuri idan zuhuri ya yi waya idan zuhuri cikin almajiransa akwai waɗanda suke riwaya da wajensa a kowane almajiran zuhuri suke riwaya da wajensa kamar yadda hussein ibn bashir ba kowane malamin ke maya da tsoron dalili shi ne shi hussein ibn bashir ya zo hajji ya zo makka ya ruwaito hadisan zuhur ya rubuta su a takarda da ya tashi komawa da musu wasu a hanya sai aka wata guguwa sai ya kusan duk suka tashi suna jikin guda bakwai da ya haddace a rubuta su kawai ya amma duk hadisan zuhuri sun gudu sun tashi saboda ka in tashi riwayar hadisan zuhuri sai ya rubuta kuskure da shi babban malami ne ba a babu kamar sa ana ganin har malami yana cewa akwai wani malamin iraq da ya san hadisi kamar sa malami ne faɗa a kan to amma in rubuta hadisin zuhri tahrir saboda bai kiyaye shi ba kafin ya zama haddace su dukkan da wasu kwashi to da haka idan bukhari suka tashi mai to hadisin zuhuri ba za su mai to daga hadisin hussein ba to da kaga hussein ibn hussein da zuhuri duk suna daga cikin rijalu shekai amma ba su mai to hadisin ba ala suratul istiba a hadisi wannan wannan fassarar ita ce ainihin a ni yake ganin fassarar maganar ba mu ce sabanin sauran shura za mu gani a cikin sharhin ku ba haka suka shar suka yi sharhin wannan baitin ba to abin da suke cewa bil ladayhi ma bil jami wato in ya zama so shar suka ba wal ifradi shar a hadisi amma ibn hajar kamar yadda ya faɗa wajen bayanin ne shar suka ma yake zama to a rijal su ne ainihin su kuma ala suwatul ijtima da sharadin zaman to sun waito su haka a tarihi suna da hukunci ba a rashar ihu na ke yanzu ko ba su iskali a gari ko akwai wani da tabbaya a kan wani yanzu idan muka samu hadisi idan muka samu hadisi a da yahya ibn bukai ya ruwaito daga malik ibn anas daga nafi da ibn umar yahya ibn bukai ba su da riwaya a cikin sahihin su amma da malik da nafi da ibn umar duk suna da riwaya cikin bukari da muslim yahya ibn bukai yana da riwaya a cikin bukhari amma ba shi da riwaya a cikin muslim wannan hadisin kuma ba hadisin ba cikin bukhari da muslim za mu sai ala sharfi ma hadisi sharafin wa zamu sharfin bukhari za mu sai hadisin ya cika sharafin bukhari idan muka zo muka samu hadisi wanda imamu bukhari ya a wanda aka rubuto daga abdulrazzaq mutumin yaman daga ma'amar ibn rashid shi kuma ma'amar daga zuhuri daga anas ibn malik dukkanin su suna cikin rijalul bukhari da muslim amma bukhari bai ruwaito hadisan ma'amar ba in ba daga almajiransa da ɗan basra wannan hadisi a cikin sarrafin ba zamu ba mu ta a cikin sarrafin bukhari saboda bukhari bai ruwaito saboda abdurrazzaq ɗan yaman shi kuma bukhari bai ruwaito hadisan ma'amar ba shi daga almajiransa ɗan basra shi kuma almajiransa wanda yake ruwaye ruwaya daga wajen ma'amar a wannan isnadin ba ɗan basra ba saboda haka za mu ce wannan ba a sarrafin bukhari ba an fahimta? na'am
وعدة الأول بالتحليل الثاني والربع بلا تكريم وعدة الأول بالتحريم عدد الأول وتشين صحيح البخاري بالتحرير أديك أبندا wato malamai suka tantance shi wato bisa tantancewa na malamai wannan shine tahririn alhafiz ibn hajar a cikin hadith sani alfani wa rub alfani والربع بلا تكريم dubu biyu da rubu'i wato rubu'in alkaini din shine wa kunsuni'a wato dubu biyu da ɗari biyar bila takriri ba tare da hadisai waɗanda yake an maimaita ba waɗanda su cikin da imamu bukhari yana maimaita hadisi a wurare hadisi ɗaya ne mai tashi a wurare daban-daban wannan shine adadin hadisan da ke cikin bukhari بلا تكريم بتارد المكرر با ما an kaɗa kuka duba abinda kusan adadin adadin abinda ke cikin bukari tare da mukarrar ana cewa dubu bakwai da sittin da biyu amma kamar wannan tsaba'ar da suka yi wadda suka bi suka haɗa ta a kan nufar tsokaniya wanda aka ji a wajen Ahmad Shakir shi kuma ta Ahmad Shakir ya gina ta akan wanda Sultan Abdulhamid na daular Usmaniya ya buga wanda aka yi mu'amalar ta akan nusar yuni nusar yuni ita ta shahara a cikin nusa ɗin sahihul bukhari da ita ce aka karanta ta a gaban ibn malik mai alfiya aka karanta ta ya fitar da fuskoki na na hawa da fitar da fuskoki na na hawa idan idan fuska ta zo a ka'ida ta ta nahau tana nan amma ba a wai da riwaya ba ke ce mun ji nahau ta yi ibn malik amma mu riwaya haka ne kamar wannan hadisin da za mu karanta yau na ga ibn hajar ya yi ta'aliki a kan wannan wajen yushiku an ya kuna yushiku an ya kuna khayra mali muslimin ghanam yadba'u biha sa'afan jibal khayra din ibn malik yake yuzu a ya zama ko khayra bin rabb yake amma ba a wuri ko ba a riwaya yake tauhihin da yake khayra din rabb amma ba a wuri ko ba a riwaya kamar Qur'an kaga yadda suke hadisai yadda suke kiyaye su wanda suke kai karanta alqur'ani yanzu kamar malamin yanzu kamar kamar malamin nahawu ne in ya zo shi zai rinka bin nahawu sai yana karatun alqur'ani yana tani nahawu sai sai da sai da an rama da zai da kafin da zai a'a ba a karanta wannan ba saboda ya san cewa ba hajji musu bar da na kai na to su a bisa wannan nuska ta su sun ce dubu bakwai da ɗari biyar da sittin da uku ko shi ne musa kuna da ita ma a cikin nan musa sai mu kai wanda aka saba aka tare da kutubu sita da musa da imam ahmad tare da na
ومسلم أربعة الآيات وفيهما التكرار ذما واحدا ومسلم ومسلم ومسلم وعدة مسلم أبن ده يكون عدد حديثا تكون صحيح مسلم أربعة الآلاف دبو أوات دبو هدو وفيهما التكرار جمعا وافي أتشنس واتو أتشن آه الصحيحين التكرار أقوي ميني تاور حديثي بلا ديا أوراني دبن دبن جمعا واتو ميني تاوا واندي تالي تتشي وتبي يوا دوم الجمع الشيء الكبير wafi mai yawa wato an maimaita hadisai masu yawa a wurare daban-daban duk a cikin su da bukari da muslim din duk akwai al-mukarrar a ciki na'am
نفسه صوته خفيف أوهان fautuhu haka yake a wajen ka fawwala ko amma ba ku mai haka ne ya zo da fautuhu din
نفسه صوته خفيف وقال نبل أكرم يسير
نعم haka wannan yazo a cikin nukarta min as-sahihi fawtuhu kathiru wato a cikin hadisai sahihi akwai wanda yake fawtuhu kathir kubcewarsa a yana da yawa wato akwai hadisai sahihai waɗanda suke ya kubcin kubce a cikin bukhari da muslim wa qala najlu ajramin yasira ibn al-ajram kuma yace yasira wato abun ba su da yawa najlu akram ne ko ibn al-akram yawa shine muhammad ibn yaqub ibn al-akram al-shaybani shi kuma yace ai yasira ba su da yawa ma'ana wannan naka nukan kenan a wata nukan bi nasfahi fi fawwata kathira wa qala najlu akramin yasira daga wato sun kuka sun fawwata su buhari da muslim sun bar da yawa daga cikin hadisai da buhari ibn al-ahram kuma yace kaɗan ne abin da yasa aka kaddamar ma'anar abin da buhari ya faɗa akan wannan akwai maganganunsa kaga kamar wani ibn hajar ya kawo su a cikin annukat da cikin ibn salah yace ma adkhaltu fi kitabi al-jami illa ma sah wa taraktu min as-sahih masafat al-qul yace babu abin da na sanya a cikin littafi na illa abin da ya inganta amma na bar hadisi waɗanda suke daga cikin sahihai saboda gudun kada littafin ya tsawo kuma muslim yace ma laysa kullu laysa kullu shay'in indi sahihun wa ba'thuhu ha huna innama wada'tu ma ajma'u alayhi ba kowane hadisi ne da yake sahihi a wajena ba na sanya abin da dai ake ijmari a kansa shi ne na sanya to wajen ijma'i din nan ana cewa me ake nufi me nufi nufi nufi da ijma'i don akwai wadansu hadisai da ya sanya da wadansu malamai su muwafaka da shi ba to suka ce a'a yana nufin abin da ake ijma'i akan hukunci ne ba wai akan ingancin nasu ba ko da an yi saɓani amma ya sanya shi duk wannan shahid ne akan cewar a wato suna da hadisai da sun cika sharadin as-sahih al-mujma alaihi wanda yake ba su sanya su ba waɗansu kuma suka ce abin da imam muslim yake nufi da ma ajma'u alaihi dinnan kamar da ibn salah yake yake ijma' ahmad wa ibn ma'in wa usman ibn abi shayba wa sa'id ibn mas'ud abin da yake nufi kenan ijma'in wa'annan malamai guda uku Ahmad ibn Hanbal da Yahya ibn Ma'in da Uthman ibn Shayba da kuma Sa'id ibn Mansur sahibul sahibul sunan shine in ka haɗu akan abuwa da hadisan da ya sanya wanda waɗanda suke ijma'i akan hukunci da ingancin sa ibn al-ajra ibn al-ahram kuma yace abinda suka bari min as-sahih yasir ba su da yawa Bukhari ya ce wa ma tarattu min as-sahihi akthar abinda na bari na hadisi sahihai shine suka fi yawa bisa abin da ya sani kun ga shi yasa ibn shi yasa al-hafiz yake musu istidrak ya kawo hadisi ya ce ya cika sharadun su amma ba su sanya shi ba to tare da cewa yawa yawan hukuncin da hakim yake yi cewa ya cika sharadun bukhari da muslim ba daidai bane don sauran malamai ba su muwafaka da shi ba amma ko ma da daidai din ne to uzuri ga bukari da muslim shine ba su ce dukkan hadisi da shi da sun ba su sani ba na'am
أخذا من الحديث حيث المعرفة النووي لم يثبت الخمسة منه وصح إلا النجم فقد هو na'am na muraduhu abinda shi ibn al-akhram yake nufi na kan cewar wato al-hadithu sahih da suka bari kaɗan ne a al sahih a cikin hadisan wanda ya komai tsananin in wato a al sahih wato hadisin da yafi inganci ai asahhu sahih shine wanda yake kaɗan din da suka bari amma mutlaqu sahih wannan sun bar da yawa fahmil ya ce a muradu a alaf sahihi fahmili abin da yake nufi a alaf sahihi fahmili don haka wato ka yi ruko ya kai wannan abin nan ya kai ɗalibi ka ɗauki wannan muradin na ibn al-ahram don ka samu rabo don ka samu tsira daga a zarge ka akhzan min al-hasimi أي في المدخل وتكرئي wannan jawabi fahmi ahda min al-hakim kana mai rikon wannan jawabi na min al-hakim daga maganar al-hakim abi abdullah an-naysaburi aikin madkhali a cikin littafinsa na al-madkhal ila kitab al-ismi wato ma'ana murad ibn al-akram في قوله ما فاتهما إلا القليل هو أصح الصحيح لأن الصحيح مراتب وهذا الجواب مأخوذ من تقسيم الحافظ أبي عبد الله الحاكم للحديث الصحيح من كتابه المدخل إلى أسرة أقسام فذكر منها في القسم الأول الذي هو الدرجة الأولى اختيار الشيخين إلى آخر الأقسام المذكورة في الشرح الكريم فتبين فتبين أن ما فاتهما من هذا النوع قليل لا كثير فأحسن الجواب ولله الحمد. آه wannan bayanin ibn al-akram da ya yi ne taujihin maganarsa kuma taujihin maganarsa za ka samu a cikin littafin alhakim madkhal ɗinsa ila kitabin jiki a cikin madkhal ɗin ya saka hadisin sahihai ila asrata aqsam ya faɗi ismul awwal shine wanda yake asahhu sahih to wannan asahhu sahih ɗin shine wanda kusan dukkanin su za su samu a cikin bukari da mutum abin da baya cikin bukari da mutum ba su da yawa da saboda haka a duka wannan za ka fahimci maganar ibn al-akhram ba yana nufin mutlaqin hadisin sahihi ne ya zamanto ba shi da yawa ba wanda baya cikin bukari wa illa akan hadisi inda da su masu yawa da ba sa cikin bukari da mutum a cikin sauran fuskokinta da kuma sauran littattafai waɗanda suka zo kamar su ibnu kuzaima da ibnu hibban an-nawawi shi kuma al-imam an-nawawi ya faɗa lam yakutul khamsa babu abin da ya kubce ma al-khamsa wato ashabul kutub al-khamsa sune as-sahihain da Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi banda Ibn Majah Majah mimma sahha daga abin da ya inganta illa an-nazr illa wanda abu wanda yake a shay'in qalil mara yawa faqbalhu ka karbi wannan magana wa din kamar yadda shi shine ka'idarsa wato da kake addini da ita wato kai da'a da wannan magana wato a cikin kutubul khamsa abin da yake hadisi sahihi wanda baya cikin su kaɗan ne domin hatta hadisan da ke cikin ibn Hibban da na ibn Suzaima in dai sun inganta za ka kalli a cikin Bukhari da Muslim to wanda shine fa'idar waɗanda suka rinka yin jawabi da faɗe da cikin usulubi na littattafai da malaman hadisi suka yi shine abin da ake cewa kutubul jawabi الزوائد shine a zo a duba hadisan littafi da sai a fitar da su daga waɗanda ba sa a duba hadisan da ke cikin littafin da suke ƙari a kan hadisan da ke cikin wani littafi kamar yadda ake na ibn hibban na wani hibban an ala gawa'i ta shi ibn hibban aka duba hadisan da ke cikin ibn hibban wanda ta su ba sa cikin kutubu sita haka kamar yadda ake na hadis majma'ul gawa'i na alhaifan مجمع الزوائد لا يجب أن يكون في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان دا المؤجم الكبير لدار قطن لنا الطبراني أما كما هذا مسند البزار كما بعد تكون كتب السياسة ya kawo su kuma kowane ya kokari ya hukunci a kansa ai amma littafin yana da yawa littafin yana da yawa to wannan ba zai kaga ba zai rusa abin da nawawi ya faɗa ba domin nawawi abin da yake cewa shine kutubul hamsa abin da yake na hadisi sahihi ingantacce su ba su yawa domin da yawa daga cikin hadisan alkawai sun da za a gani wata su ba su inganta ba yawan yawan su za a ga ba su inganta ba in sun inganta za ka same su suna cikin waɗannan littattafai نعم
وحي مقال غسل ألف ألف أحوي على مقرر ووقف واحمل مقال أسرى ألف ألف كتوكي مجلة دهسر ويتو كإمام البخاري سوى يا حدثي واتو ألف ألف حديث كومي أتي كومي أت ألف حديث كومي أتي ألف حديث غير صحيح ومئة ألف حديث صحيح كأوشوا لما جنت إمام البخاري أحوي على مكرر أي كحتى شارد المكرر حديث الأسن إليها من يفعل أبا عينا مثل مشون عينا نكون الأساني أساني حديث إبني إذا أنت هنا الإسناد الجومة هو الإسناد حديثي أم فهمت؟ ووقتي لكم الحديث الموقوف da hadisi wanda yake mawquf shine wanda aka kai da shi akan maganar sahabi ko aikin sahabi saboda haka dan karka dauka cewa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam in aka tsaya aka bibiye ko duk da ba za su ga wannan adadin ba in ka tara hadisan da ke cikin masani ga musulmi Imam Ahmad hadisan da ke cikin wajen dubu arba'in kenan alf al hadisi miliyan kenan ko ko al ya al hadis sahih wani a ce al hadis ghayr sahih in ka tsaya in ka tsaya sun duba ina su فأظن أن مثل بالمكرر تكون الأحاديث الموقوفة نعم
وقلت حيث حافظ عليه نص حيث حافظ بوكو حافظ حافظ حافظ جوا نعم وكنت حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه يخاف نعم وكل حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه يخف وخذه أي خذ الحديث الصحيح azza'ili alaihima hadisi ingantacce wanda yake baya cikin bukhari da muslim to ka same shi haifu hafizun alaihi na inda duk malamin hadisi alha- wato hafizi wanda yake daga cikin makiyayan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ne nasi akan cewa hadisin nan ya inganta wa min musannafin bi jam'ihi yuhaf da kuma a cikin littafi wanda yuhaf ya ke banta bi jam'ihi da tara alhadithu sahih wato in kana son ka san hadithu sahih wanda ba a cikin bukhari da muslim ba wato in kana son hadisi sahihi ka dauko hadisi a cikin bukhari da muslim ka huta to in ko ba a cikin bukhari da muslim bane idan ka samu hadisi sahihi yake ɗayan biyu ne in ma ka same shi wajen ma inda malami ya nasi cewa wa hadha hadithu sahih ko kuma ta same shi a cikin littafi da aka keɓance shi da fara hadisai sahihai ba buhari da muslim aha kabin hudaimata
فابن خزيمة ويتلو مسلما وأوله البكية ثم الحاكم na'am kabin hudaimata kamar ibn hudaima shine muhammad ibn Hu- muhammad ibn ishaq ibn hudaima an-naisaburi ya rasu a shekara ta 311 a littafinsa shine sahih ibn hudaima wa yatlu musliman littafinsa a matsayi yana bin sahih muslim a matsayi wajen inganci na bin sahih muslim wa a wa aulihi al-bustiya tabiyar da shi da al-busti shine muhammad ibn hibban al-busti muhammad ibn hibban al-busti abu hatim shi kuma ya rasu 300 345 sai ka biyar da shi da sahih ibn Khuzaima thumma al-Hakima sannan al-Mustadrak na Abu Abdullah al-Hakim ibn al-Bayt shi kuma ya rasu a shekara ta 450 shine wanda yake bin waɗannan waɗannan su ne littafan da aka keɓance su da al-hadith sahih a wajen littafan mutakaddimi bari ibn Khuzaima da sahih ibn Hibban da al-mustadrak na al-hadith saboda an kan neman musabir wuraren da ake samun hadisai sahihai bayan bukhari da muslim su ne waɗannan sai kuma abin da malamai suka yi hukunci da kan cewa wannan hadisi na inganta akwai wani malamin da yake cewa babu wani hadisi a duniya ba sai malamai sun yi hukunci a kansa yake a kawo masa hadisi da malamai sun yi hukunci a kansa ba ko da guda ɗaya ne inda ke kuma gaskiya ba haka bane za ka samu za ka samu hadisai wanda yake malamai su hukunci a kansa ba dan shi yana dogaro da kamar irin hukuncin a shi a a alhaitami a cikin majma'ul zawa wanda ba lai hukunci ba a kansa da inganci sai ta jalubu da jalubu fahimta wanda yake ba hukunci bane a kansa da sai in aka ce maka mutanen isnadin wannan hadisi mutane ne da suke ruwaito hadisi sahihi ba hukunci a kan gaba da cewa hadisi ingantacce ne ko inda mun karanta karatun hadisi bayan ikin don za a iya za a iya yi wa rijalu sahih amma babu iska za a iya yi wa rijalu sahih amma akwai illa akwai shugo to daga cikin abin da ya faru a wannan karnin shine kokarin da a shek nasir jini albani ne ne kokari ya inganta hadisi wanda ya kuma ishtihadi ne kuma ya ba kun kokarin sa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa a cikin silsilar sa silsilatul ahadith sahiha da silsilatul ahadith da'ifa wal mawdu'a ya ba hadisi ya rinka hukunci akan zuwa yawan hadisan nan kaga babu hukunci malamai ya zai hukunci a kai da ishtihadi ya rige kuma ko kai muwafaqa da shi ko kada kai muwafaqa da shi waɗansu sun bibiyi sauransa saboda saɓani da shi na akida da kinsa waɗansu sau ƙari su kawo hadda wanda ya rubuta suna kuma su albani akwai waɗanda kuma suka a, bi su ga saɓawarsa a yadda yake kinsa da kunce-kunce wani lokaci ya kunce a nan da saɓawa hukunci a sama a, ba wanda zai suka da yake kyau da kinsa sau da bukar da su farka ba don bukar da su farka ya fi kokarin da ya yi kuma in ya san ilimin hadis jikin cewa yana da cikin da wasu ruwa da ya a sami irin ta a zamani wanda ya zuba irin wanda ya tsaya ya zo- ya duba ya san shi suna ina har bayan mutuwa ta kare ka fito da ita ya yi yana nuna ajiye shi da hukunci a kan hadisi to yana ɗaya da idan kai wannan kai wanda kake ba ka da ilimin hadisi idan kai wannan ka tsaya a wajen Allah kai kai tasbihi kamar yadda in ka fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun kamar yadda irin su sai sabi ne da sai sabi su ko suna suka ba su su da hadisi ko wanda suka inganta da yake shi ko da ibadi ya ga baki ɗaya sabi da amince kake to amma haka ilimin hadisi yasa imamu shafi yake cewa man hafiza al-hadith qawlan hujjatu wanda ya zama to hafizan hadisi hujjatu yake kai da saboda ta je ta gina hukunci ta ce haza ya yi ala ta gina hukunci gaba gida ba da wasu hadisin ma bai gida ta to da kaga abin da ka gina ya gushi wani lokaci zai ga mutum a zai da irin wannan ba kuma kun san yawanci da kan fito musamman kuka hawa haka na ji ta kawo hadisai ba tare da damuwa da bayanin ingancin su ba shi yasa ma tun kafin irin shekul albani aka bibiyi da kan kuka hawa a musu wannan duba sun farko wanda suka fara yin wannan a ibn mulakin ya ɗauki hadisan arrafi'i arrafi'i ya rubuta da ya rubuta littafin cikin shafi'iyya ibn mulakin ya zo rubuta badrul mumin ya ba hadisan da ya kawo ya tafi mutum ya fitar da wanda suka inganta wanda ba su inganta ba akan haka wanda su dole gaba kuma su karin yin wannan da su kawo magana kusan na makabar mali shi ne kusan a wakar abin da ake al-hubari ya yi na risala da misali kuddina shi ma saboda irin wannan nuna ilimin hadisai abubuwa da suke cikin risala wanda aka gina su a hadisai da su inganta da in ya rusa su sai ka ga ana cewa ya yi na yi kuma kawai misali ku da su ka da ba a so ka ku ga wajen da kala a nan ta ba don kuma ba saboda kawai ya zai faɗa hadisi ya wanda ya ganta wanda bai ganta ba da abin da aka gina din akan hukuncin shi ya rushe saboda rushewar haƙƙin rashin inganta haka da yake azzaida da shi ulama a kan misali shi ma yayi a da hadisi a yayi na Qur'ani a akan hadisan al-hidayah da kuma hanafiya sai shekh albani ya zo ya yi a kan manar kabi da fito hanabila ya yi wa ulkami duk domin a san hukuncin wato wanda sai ake ce masa kutubu tafi a hadisin ahkam hadisan da suke da hadisai na wanda malaman su ka haɗu ke an in kana san hadisi in ka bi in ka yi a idan mutum ya taɗaita da duba hukuncin irin waɗannan malamai magabata musamman limaman juma'a ya hudu ba ana da kallon idan mutum ya hudu ba sai kawo hadisi ya koma ya ga hukunci da shekh na sarki ne alzawun ya faɗa akan wannan in ya faɗi wannan ya tsira domin ga shi malamai abin da suke cewa in kana so ka samu a hadisi sahih a wajen bukhari da muslim wa qultu haythu hafizun alayhi na al-hafiz al-shaykh Nasiruddin Al-Albani hafiz duk ilimin sa ya masa sai da akan wannan abin da ya yi ya maka shaida a kan wannan in mutum ya san ilimin hadisi ya ga abin da sun jira ban ya san wannan wannan hadisi na hadisi to in kai riko da magana ka koda wannan ka dauka a sahihul jami' as-sahih wa ziyadatu da da'if jami' as-sahih wa ziyadatu wanda kafin shi abinda imam suyuti ya koyo yake ya yi aljami al-sahih ya kokari ya kawo hadisan kuma ya hukunci akan kowane hadisi waɗansu yin mafaka da ɗan siyasa ba da dukkan da kuma kuma ya so da nasu ya rabu su daban ya yi amfani ya yi amfani to in kai amfani da wannan kana yawan hadisi yawan yawan hadisan da ake faɗa ka rinka komawa don ka san hukuncin kafin ka yi na da hadisi da Allah sallallahu alaihi wasallam ka ka samu bara'atu auna to ina ganin sai mu tsaya a nan wajen in ya so sai mu tashi a kan magana akan waɗannan littattafai guda uku kun ga wannan biya da alaƙa da wannan duk muna magana akan alhadisu sahihi yana da alaƙa da wato a binciken da malamai suke a kan abin da yake zafiya da hukuncin alhadisu sahihi shi ne masajin wato inda ake samun alhadisu sahihi to da ka yanzu mun ga da cikin masajin alhadisu sahihi akwai waɗannan suke guda uku sahih ibn ibn Khuzaima sahih ibn Hibban da mustadrak al-hakim to za mu zo a cikin darasin gaba za mu zo mu ji yaya manhajin waɗannan suke kuma duk hadisi da yake cikin su matsayinsa ingantacce ne kamar da ke cikin bukari da muslim ko ko ba haka yake ba insha Allah wa darasin za mu zo nan gaba su ne abin da za mu zo mu ce kadan za mu ɗauki mintuna nawa minti biyar zuwa minti biyar zuwa bakwai domin an fi tambayi alaikum salam da ni na'am na'am wa aure bustiya shi ne ibn hibban kenan muhammad ibn muhammad ibn hibban abu hatim al-busti busti na tabbata sunan da rufu wa aure busti wato kabiyar da al-busti na'am sannan ma da tambayar da ni na'am malam ya kawo mulahaza a kan wannan fesifal eh da ta fuka da ya rubuta ya rubuta wa albani dama har da wani yawa ne ke zuwa wa kawai tarihi ne da wani zuwa da ta da dama
a ce masa yin yare ke zartar da hadisan kamar yadda al-qardawi ne yake masa zartar da hadisan al-halal wal haram saboda fannin sai akwai wani yana da cikin amana ta ilimi malamai abin da su ba komai ne mutum zai zai hada a cikin ilimi ba na'am ibn jurayj ni a 50 da 150 bayan hijira alaikum salam ɗanɗare da cikin magana da ake cewa lokacin da bukari ne jami'in hadisin da ke cikin littafin sa ba hadisin da ya sa ta yaki ke fara sannan ya kama eh to ne da ke wannan haka ne ya yi haka haka ya zo a cikin tarjamarsa na hajjar ya kawo kuma a haka dalika tana cikin a tana cikin tarjamarsa da almajin da sun kafin da yawanci sun ne matsayin ibn hajar wajen bayanin abin da yake. babu hadisin da ya sanya ya yi istikara bayan ya inganta a wajen sa din ya yi istikara don jin cewa dalalarsa da tarjamar ta dace tun da shi ta san buhari aikin da ya yi inda ya zama mutum ke shi ba sai kara hadisi ne ba. ya fitar da mazhabar da tafi yau saboda ka in yi tabiri zai yi istidlali da wannan tabirin da ya yi da hadisin da zai to bayan hadisin ya inganta a wajen su sai kuma ya ce idan ya dace ya san da shi a wannan bayan sannan sai ya fiye da ya yi tsara alaikum salam sai bukari ake bai aure ba sarjama su bai aure ba ya kasance dai amma ya in ya je gari yana ɗaukar kwarkwara to sai su yanga wanda ake masu gida to kuma tun da Allah ya halatta ma mana kashe wani ku wannan a, ba zai yi ba zai hana bai da wasu kan cewa yana isin ta da ita duk da yake baya cikin abin da ake faɗa a cikin sarjama amma abin da aka tsoro su yana yi kuma in ya je gari zai tambaya wane ne wani kasuwanci ne ya fi ƙarfi a wannan garin sannan suwa ya fi amana a wannan a nuna masa da ya fi amana a wannan kasuwancin kuɗin da yake da shi ke ba shi inda ya babansa ya kasance mai cin halin to da ka daga cikin gadon sa ya kiyaye wannan kuɗin ya kasance yana da zuciya kuma yana fitarwa da hidimar ilimi da da yake yi da kake kake da yake ya yi kake kake da yawa ya amfani da zuciyarsa sai ya bayar abin da biya masa yana ci da zaune kuma ya sai ya sai kuyanga wata ba ta rinka masa duk ba. adadin hadisan bil mukarrar tare da al mukarrar amma kamar yadda yake a cikin wannan nuskar da aka yi dubu uku ne da talatin da ɗan kai ya kuma sana na ya aiki ne muka karanta ya yake cewa hadisu alf hadith sahih وألفي ومئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح ما حدث حديثي دبوت أبي صحيحين da hadisai dubu ɗari biyu ba sai kai ba ana nufin tare da almuka wanda yake asani din isnadi da kuma hadisi wanda yake mawqufi to da wato wato mawqufi da magana ta habbai ba kawai magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine in aka tattara zai kai haka na'am eh آه لا تقليد من الفن شكل المصابيح أنتم في وتو المصابيح نا آه ال نا آه البغوي شيء يستخراج من الشيء ثم أعرف أنتم شيء شيخ ناصر الدين الألباني أظن يكون شيء عشان هذا هذا يكون فرق أي كل إذا بعد هذا الجيل ده ما بس يأتي بيكون شيء عشان شيء لم تكن به شيء ذات حديث نعم
wajen inganci hafiz wa hafiz al'adar kuma misalin imam ibn hajar da kuma alani to ne wata kaddama ahsan wato idan malamai suke malaman hadisi idan malamai suke ka wanda ke wani yana faruwa da yawa yanzu ka kamar hadisin salatu tasabi salatu tasbih an yi sakani tsakanin ka akan sa da ibnu taymiya da zahabi da al-mizzi suka ce hadisi ne mawdu'i ibn hajar da imam suyuti suka ce hadisi ne hasan albani yake hadisi ne sahih saboda haka a cikin irin wannan dole in kana so ka san menene sai ka koma kowa ka ga a dalilinsa sannan sai ka ci kamar matsala ce ta ta ta abin nan a sabanin fukaha in suka yi sabani in suka yi sabani sarki za ta kuma za ka yi karfi da suna koma ka duba dalilin kowa to su ma haka za ka ga kowa za ka dalilin sa yawanci wanda ya zo daga baya hukuncin sa yawanci ya karfi hukuncin wanda ya gabata ba don komai ba saboda shi wanda ya gabata ya yi hukunci bina'an a kan abin da ya bayyana a gare shi wanda ba lallai wanda ya zo daga baya ya zama to bai gane abin da wancan ya samu ƙari da abin da wancan ya gani ba dan kafin ya hukunci ya ga abin da wancan ya dogara da shi sannan a wannan ne zai bayani idan wata illa ce wanda ya gani ya san ya ce inda ta tabbata ne wannan illar ta kawo saura ka tabbatar ko kuma in yayi hukunci saboda da wata illa bai inganta ya zama ta bayyana da wanda zai zo daga baya to fa'idar dama wannan ilimin ke wanda shi sa muke wannan karatu domin ba wai dan mu kai yadda zamu hukunci da hadisi da inganci ba lallai ya zama su kanta zan iya ba amma alal akalla in ka san usulun wannan ilimi ka tsaya ka fahimci shi to za ka iya karanta maganganun malamai ka iya tarjihi ka ga wanne ne yake kusa da daidai dan babu hadisi da wuya ka samu hadisi da ba a sabani wajen hukunci a kansa da wuya to da ka sanin abin da yake shi ne daidai shi ne ka da dama wannan ka ne ko ka abu awana يعقوب بن إسحاق ما الإسرائيلي إلى شنو على النبلاء ده أبينا ya cikin an buga an buga littafin su shine muka aiki a kansa a risala ta sama da an buga shi mujallabi 27 mustafar sahih abdul rawan da mu zo magana ta darasin gaba a cikin mustafar da ايه حافظ الدنيا حتى الآية حتى وانا بيسكن فيها حافظ الدنيا ده عندنا باب الخمسة كان عندنا باب الخمسة وجن يوم حجر حديثي da kuma sanin ilal na hado shi sa za ka ga zafan da yayi shi ne da rubuyin turjiya ne kamar gara'ibu malik hadisan da ba wanda ya mutu su sai malik wani ke ce wannan ba wanda ya mutu shi in ba malik ba to da san da hadisan duniya نعم نعم ايه نعم ايه واتو ابن رشد kamar da ya tabbata da bidaya ke mutane matakin farko na zama mutane zai kawo maka a akwal da wuka sannan su saba mulkina da dalilin da ta kafa to a wajen sababin ikhlas din shi a bisa fahimtar su sannan kuma yin tarbiyyar a bisa wannan fahimtar ta ba ne ne zama sababin ikhlas shi ya faɗa ba zai iya zama cewa sababin ikhlas din da ya faɗa ba shi ne sababin ikhlas ba to kaga a nan wajen sai zama su tarbiyyar ta ne kafiri suna da abin da malamai suna suke yi wato tsarin bincike ne ko ba wani abu ne ya sanya Allah ya ba mu dama ne da mu kanmu za mu iya ginawa a kan waɗanda suka na farko suka yi don mu ci gaba da samun lada ba ko mu karanta abin da suka yi sannan mu ƙara gini a kan nan kamar da ibnu haɗa kamar inda sai Abdullahi ne suka kam tarkal awwali ayyul akhir nawa ne wanda yake na farko ya bari ga wanda zai zo daga baya to da haka ba za ba wai kawai a za ka tsaya da ibn rushd da gidan shi sai da mu ce sai in ibn rushd ne ta tsibi shi ke a ga wajen karatun sa da kamar shi gidan shi gidan shi mutum a a malamin mutum Muhammad bin Sariya da su waɗanda suke da zurfin fahimta a kan ya karanta shi kuma sai ba su ba in yana karanta maka za ka zai nuna maka abin da yake tarjihin ibn a sababin islam da ibn rushd da faɗa wanda yake daidai da wanda yake ba daidai ba ko kuma ya daɗe da ƙara ƙarawa to saboda haka shi ilimi haka yake kowa gwargwadon abin da Allah ya ba shi kuma wannan ba zai hana waɗansu daga bayan su su abin da ya wato marka ilimi sun zan su kai kai ne za ka gyara ilimi ba shi gyara ba ne kamar inda ibn kamar inda shi Abdullahi ya faɗa a cikin bukatun hikmu cikin hikmu ba su kam tarakal awwal ayyul akhir na'am ana plan ka da
imamu bibi a wajen asafin kutub suna na da yake a cikin kai da kuma matsayin imamu shafi da yake a muwafa wanne ne mafi rinjaye a kudin ramani eh ai shine abin da imamu abin da imamu su ya faɗa ba kaulin sa bane shine kaulin malaman hadisi ya kawo abin da malaman hadisi suka faɗa ne abin da kawai suna tauhidin maganar imamu shafi ne to idan ku malaman hadisi kun ce littafin da kowanne inganci shine bukhari sannan muslim to ya za ku yi da maganar shafi ya kafi da maganar sa shi ba malamin hadisi ba me yasa ba ku yi amfani da maganar sa ba sai ce a kada aka da shi da shi da ruwa ai imamu shafi'i da yawan nan maganar lokacin babu bukhari da muslim yana maganar tafan da suka a wannan zamanin irin littafin mali da na ibnu rajai da na ma'amar ibnu rashi da sauran wanda ba wani daga cikin wanda yake shi hadisai sahihai kawai zai samu ba wanda yake hadisai sahihai kawai zai samu saboda haka imam shafi ya zuciya yake a cikin wannan zafan babu kamar na malik shi ya fi inganci kuma yake bayan littafin Allah babu littafin da yake na malik inganci domin babu littafin hadisi a wannan zamanin sai waɗanda Buhari su ne da suka zo suka ce bari su yi riwayar littafin da yake hadisai san ya kawai za su samu bisa a isharar da malamin ke yi to haka babu sana babu sakani tsakanin maganganun guda biyu amma hakikatan muwatsa martabarta tana kuma bayan martabar Bukhari da Muslim kuma sannan yawan yawan hadisan ma da ke cikin motsa duk suna cikin Bukhari da Muslim domin Imam Bukhari da Muslim dukkan sun ruwaito motsa Imam Bukhari riwaya riwaya hudu da yake motsa muka ambata uku At-Tirmidhi Al-Qanabi Yahya ibn Bukhari akwai Isma'il ibn Abi Uwais hudu saboda haka duk su ko Muslim riwaya ta yi sai Yahya ibn Yahya ne sabu to tambayar da yake saka shi saboda a zahar na'am an sai kuma zai zama ya san hankali da mutane da za su kawo hadisi da wuce a zuwa na ko zuwa su da su su ne ba a iya da kawai kawai kawai kare
ai wannan sai a hankali sai wannan sai a hankali sai a hankali domin saboda shi gani yake yi in an ji hadisi mawdu'i in kai jira ta ga yake faɗa ba ilimi ne tabbatar ba ai sai irin wannan sai ka nuna musu sa kamar yadda ake littafan hadisai sahihai haka ake littafan hadisai mawdu'a ibn al-jawzi shi ne kusan waɗanda suka fara yi a mawdu'a wani da kafin shi a kawai da sai irin su ibn abi da al-uqayl amma da cikin kafan da suka fi kowanne tara hadisai mawdu'ai littafin imam muslim al-ali al-muslu'a fil ahadith al-mawdu'a to da shi sun ga malamin ne suke wannan hukunci ba wai da sarrai bane ake yi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك